الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الوصول والأنجال نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجاد نوره أول الوجود وجودا فهو أصل العصول والأنجال نوره أول الوجود وجودا وجودا فهو فهو أصل أصل العصول الأصول والأنجال والأنجاد إذكار الأحباب بلبل بالي فغروبي تحميل ذا البلبالي فاشتياقي إليهم أقرب البين أقر الجبون بالتمادي نور نوره أول الوجود جود وجوده فواسل الوصول والأنجاب والأنجاد وانا سهران وهزهزني حب رياه من البقاع الاوالي فتنتني تلك البقاع وهجر فكرتي اذ خلت بختم الرصال نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجاد إيه فكري منال أمين ولا تاب قصورا عندك ذاك المجال عللني بمدئه وانشرنه نشر مدئه الأمين نشر المقال نوره أول الوجود وجودا فأصل الوصول والأمين قلدني من مجيء بعقود تزدري بالبهاء نظم اللآلي كيف مجهي لما خديم زراه جمرئيل الأمين دون الليالي نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الوصول والعنجم كيف مدي له وذا الكون ضرا من سناه وذاك زين الرجال كيف مدي فالنيران كذا الأنجم نظر من جوده المتوالي نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجاد كيف مدي له البحار كذا الأمطار نظر من جوده المتوالي كيف مجهي له العلوم جميعا قطرة من فتحل السيال فهو أصل الوصول والأنجال كيف مجهي لمن سناء إلهي منزل فيه دون ما إجمالي كيف مجهي محمدا وروح الملي أقوام الداهي في كلالي كيف إذا أنت أقصر الكل باء خامد الفكر أنت ذو إقلال كيف لكن هرول تطفل لتلفى في جموع المدعي قبل النوالي أو أصل الوصول والعنجم كيف لكن عرويت ربا لترفع بجموع المدعي قبل النوالي قم وحرول واستنجد عون رب مالك ذي العون من ذي الجلال نوره أول الوجود وجودا وأصل الوصول والعين والأنجال اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ويقال خاتم الخاتم سبق ناصر لك بلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخنا بهذا المهدر ولتعال فيه بنظرة تأتينا بالزهر أنوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka muka ga zagayowar watan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watan Rabiul Awwal na shekara ta 1446 da hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda muka tama da sanarwa cewa insha Allahu daga yau dinnan litinin 28 wato ga watan safar shin takwas ne ku? a tara a tara ne na kalanda ko nami to lissafin ne ya zama biyu akwai na kalanda akwai na rediyo wasan Allah kuna hali shin takwas ko shin na tara ga watan nan na safar wato yau muna biyu ga watan Satumba na shekara ta 2024 za mu tarbi watan rabi'ul awwal tsawon kwanaki wato kusan goma sha ɗaya kenan ko sha biyu daga nan zuwa ranar babban daren zaman maulidi insha Allah za mu dinga karanta wani abu daga cikin littafin nurul basar na maulama shi ibrahim ya sallallahu anhu kuma wato dan dai zukata su ƙara yin daɗi mu ƙara shagaltar da kanmu da ambaton sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma wato ya zama hidima ce ga janabin samir fadil tijani a shi alhaji ibrahim ya sallallahu anhu shi ibrahim yana ce hani alli ibrahima laha hilaluhu hilalun badalin nazirina jamaluhu هلال ربيع جاء فيه محمد فتم لنا البشرى واما نواله ولما شرط الله yana rangada guda yana murna yana wa kansa barka barka barka da arziki watan Ibrahim ya kama watan Shehu Ibrahim ya kama to ai in dai irin wannan wata ya kama na Shehu Ibrahim radiyallahu anhu kamata mu bari watan nan ya zama shiru ba shi yasa dama Shehu radiyallahu al'adanta a daddaren nan guda goma na farkon wata wato yana karanta tahani'a ta sayyidina Abdul bin Sidin radiyallahu anhu wato ana karanta wannan kasiyar sani'a domin maraba ga wata to kuma sai muka ga wata bid'a kuma za mu ƙara da ita muna fata Allah ya samu dace eh kamar yadda sai na Umar dan hada bai ke ba dace ni'matul bid'atu hazihi eh madalla da wannan bid'a to wannan bid'a madalla da ita mun ga cewa ya dace ma wannan littafi na nurul basar shi ma mu dauka mu ta tilawarsa asali muna karanta shi ne wato a daren zaman da muke na maulidi anan to amma sai muka ga cewa wato yanzu an samu wajen shekara uku ba a samu yin fasarar littafin nan ba eh saboda an zo an zauna daren sai kuma lokacin ma mana kaɗan sai a rasa yadda za a yi sai zama karatun ma yanzu ya dakata ina da tunda muka yi dan ta taba na farko farko dai sai zama abubuwa sun hargitse ba ba a ci gaba da yi ba to in dai haka za mu ci gaba sai a daren zama moldi za mu yi musamman da za mu sauke littafin jirar basar ba sai sa muka ce to bari mu gani mu waro shi mu gani ko za mu iya mu dan taba wani abu a ciki a farkon wata abin da ya sauwaka zuwa daren daren moldi shikenan mun gama shikenan kuma sai mu dauki kuma Allah ya kai mu abin da muka yi shikenan mu sai mu dora daga nan Allah ya yarda in kuma mun gama shikenan dama haka muke so insha Allah to amma dan dai karatun kuma ya mana daɗi kuma wato ma'anonin su ƙara bayyana sosai to akwai taƙayyidi da nake yi dama akan littafin Nurul Basar din nan aikin ya ƙi kaiwa ko ina har yanzu amma dai a za mu dan bibiye shi haka nan haka dan karantawa daga cikin sa insha Allah na yi masa suna Dawul Qamar ala Nurul Basar fi madai sai da bashar gashi na cikin wayoyin ku da za ku iya duba insha Allah to ina ganin shine zamu da zamu kadan bibiya muna karantawa Allah ya mana muwafaqa barka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillah wala بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim
إن موضوع القصيدة cewa wato mawdu'in wannan kasida mana kowace waka an kaga yi ta in kaga an yi ta akwai abin ta kunsaye eh wata waka ta zambo ce wata waka ta yabo ce wata waka ta ta'aziyya ce wanda ya mutu ake yin waka dan ya mutu wata wakar ta ilmantarwa ce wata wakar ta nuna alfahari da jin girma ce ko wata wakar ta zuga mayaka ce to ita wannan waka ta nuna basar wai mai ta kunsa ne eh هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم to mawdu'in wannan kasida ta nurul basari shine yaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وقد بين الشيخ ذلك بنفسه hakika shehu ibrahim ya sallallahu ya bayyana haka da kansa ya bayyana cewa yaban annabi ne a cikin wannan kasida عندما أطلق عليها عنوانها yayin da ya lakkaba mata unwanin ta ma'ana taken kasidar in ka kalli taken kasidar daga nan zaka gane ta to yaban annabi ne a ciki
وهو نور البصر في مدح سيد البشر shi ko taken shine ma'ana nurul basari fi madhi sayyidil bashari haka shehu ya sa mata suna nurul basari ma'ana hasken magannai hasken idanu fi madhi sayyidil bashar a cikin yaban shugaban mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga anan shehu ya ce fi madhi sayyidil bashar cikin yaban annabi saboda haka ashe yaban manzo Allah ta kunsa kenan hmm?
وإن كان قد ورد خلاف بعض النسخ ko da yake wato wato ya zo ala gilafi ba'adun nusakhi ya zo akan wato glaf akan bangon wasu daga cikin wato ah, nusohi wasu littattafan in ka duba wanda yake an buga na nuna basari sai ga a jikin bangon ba haka aka rubuta ba sai aka rubuta me نور البصر في سيرة خير البشر a wani wurin sai aka rubuta nurul basari ko fi sirati khairul bashari hasken magannai a cikin tarihin shugaban mutane ko fiyayyen mutane shi kuma za- shi kuma shawar da Allah bai ce tarihin mutane shugaban mutane ba bai ce yayi waƙarsa a matsayin tarihi ba mai yiwa wallahu alam wanda suka laƙaba sunan da suka duba kawai zai ga abin ta kunsa daga haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ko a shayar da shi tasowarsa kaza aikensa aurensa kaza kaza dai sai ga tarihi ne tiryan tiryan kurin sai suka kaddara tarihi sai suka ce fi sai ta khairul bashar amma shehu da bai ce fi sirati ba shi fi marhi yace saboda wato yabo daban sira daban ita sira shine kurin a dinga sardi na ahdas da waqa'i wato a dinga kwararo afke afke ana ba da labarin kaza ya faru nan kaza ya faru nan kaza ya faru nan wato sigar su ma ba iri ɗaya bace mu da muke nazari a jami'a mun san haka sigar ba kala ɗaya bace yabo daban ba da tarihi daban ina nan ko a Hausa ma zai zama haka ne ko a Hausa ma zai zama haka ne wanda yake ba da tarihi wani abu daban yake yi wanda kuma yake yin sira yabo za ka ga shi ma wani abu daban yake to shawar zalla biyun ya hada amma shi bai ce sira ba sai ya ce fi madi da bashar kuma musamman ka kalli abin da ya- ya jawo ya rubuta waƙar kamar da zai faɗa wato littafin da bahayani ya kalla wanda ake cewa ɗaibatar garra ko eh ɗaibatar garra ɗin nan baiti dubu ce na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam shawar zalla ita ya kalla sai ya dunkule ta a cikin baiti ɗari uku da kaɗan shine wannan yin basar ɗin saboda haka asalin abin da ya bibiya dama yabo ne da haka shi ma yabo ya ajiye ba tarihi ba tsantsa na'am يقول مولانا الشيخ رضي الله عنه Maulan Bashir Baradullah yana faɗa a cikin muƙaddimar wannan wannan kasida.
هذه قصيدة Ya الله ce wannan kasida ce lamiya في مدح سيد a العالم cikin yaban shugaban larabawa ka da ji shau yana ƙara maimaita yabo yayi cikin yaban shugaban larabawa منشأتها wanda yake na na na na, na fare ta ne ta wannan kasida لما رأيت ما فاز به من النبي الماضي هنا yayin da naga ma faza bihil madihuna yayin da naga abinda wato masu yabo suka rabbanta da shi minan nabi a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam من وجود- من وجود شفاعته na daga wajabcin samun ceton annabi ka san shi yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wajabta samun ceto ko sharadullah yana ce a cikin diwani ko falam arju illa anna ahmada shafi'un ko liman qala shatran fi sanahu wa ma amil fa in lam yakun qarsaha an ka faqad jara bihi masalun wal qurbu ma gayyurul masal shi na ce ba komai nake fata ba da nake taiban annabi nake taiban annabi abinda nake fata kawai nake son rabota da shi shine na san cewa anna ahmad shafi'u liman qala shatran fi sanahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce zai yi ceto ga duk wanda ya faɗi ko da layi ɗaya cikin yabansa baiti ɗaya in ka faɗa a cikin yaban annabi to ya lamunce maka ceto zai cece ka fa in lam yakun qasaha anka in ma wannan magana bata inganta cewa annabi ne ya faɗa ba dan wani zai soko kai ya ce ai hadisin mara ifi ne to je ka mara ifin ne misali kaddara ma dai bata inganta daga annabi ba ai fa qaddara bihi masalun to karin maganar larabawa da kuma al'adar su ya gudana akan haka wal urbu ma gayyurul masal su ko laraba ba taba canja al'adar su ba abinda suke tafiya akai ba sa canjawa shi ko manzo Allah sun sallama balarabe ne dan haka na san ba zai canza ba shi ma alaihi salatu wassalam ko yana cewa a wani wuri yana ce da rau anna eh khairul khalqi akramu wahibin wa akramu me farkon baitin jaral azal ajwaji bil bazl wal ata idza mudhu bishir wal bishr wal qira haka ne ko yau da rau anna khairul khalqi akramu wahibin wa akramu man yubi zawul fatsari eh zawul badwi wal qura shi yana cewa al'ada jarat adatul ajwaji al'adan mutane masu kyauta ta gudana bil bazli da yin kyauta su dinga bayarwa kamar ba gobe su dinga bayarwa bil bashir bil bazli wal aba su dinga bayarwa su ta kyauta an zuwa idza mujihu bishiri in aka zo aka yabe su sun saba la- mutane manya masu karamci sun saba al'adar sai da kayabe su dinga ma kyauta yanzu ka samu sarki kasaitacce da kayi masa kirari kai masa yabo shikenan sai babbar riga sai doki sai harawa sai kudi sai kaza ko in ka samu dan siyasa mai kudi da kayi masa waka sai ta ba kudi in ka samu mai kudi kuma ba dan siyasa ba ko ba dan komai ba dan kasuwa in kai mai waka sai ta ba kudi ko Ah, to haka da ma al'adan manya su tafi to ai su manyan darau su ma sun san cewa anna khairal khalqi akrama wahibin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babban mafi karamcin wanda yake mai baiwa wai kuma Allah kyauta ba wanda yafi manzo Allah kyauta sallallahu alaihi wasallam eh shine mafificin wanda yake bawa mu abuta birni da kauye saboda haka na sa rai cewa da gurin manzo Allah zan samu abin da nake nema to ashe kenan wato ma fa zabil madu da shi ya faɗa a nan gurin radiyallahu anhu na ga abin da masu yaban annabi suka rabauta da shi wanda shi zabure ni nima in yabo eh min wujubu shafa'ati ko shafa'ati na daga wajabcin samun ceto daga gare shi in dai kai ba annabi sai ceto kawai sallallahu alaihi wasallam ففي ذلك فليتنافس المتنافسون to ai a cikin haka ne ya kamata masu rigengeniya su dinga rigengeniya dama a dinga tsere in dai kai ma kana da kana da hankali kana da tunani to ai kai ma sai ka ta tsere a cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani ya ishiriniya wani ya diwani wani ya nuna basari in daga baki dai eh ai ta tsere dai a cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam duk baki dai ya yi kyau haka وسميتها نور البصر ni ko na sa mata suna nurul basari sai na sa mata suna nurul basari wato hasken magannai fi maddihi sayyidil bashari a cikin yaban shugaban mutane sallallahu alaihi wasallam ولم أسلك بها مثلك أهل السير to ka tuna can a nan gurin da ke ta kokarin mu fahimta dama walam asluk fiya maslaka ahli sira amma a cikin tsara wannan waka ban ba hanyar da masu tsara sira suke bi ba ni ba tarihi na zuba ba a ni yabo nake yayi amma na yi amfani da gabobin tarihi wajen yin yawa amma ba ya ba tarihi ne zunzurutu a cikin waka ta bane eh ba ban ba hanyar masu sira ba wajen yin ta Hmm?
من استيفاء الآثار ma'ana na daga wato sai an cika dukkanin asaru duk abin da aka ce ya afku misali in ka ɗauki yakin badar to duk abin da ya faru kowace kalma ba a tsallake ba sai an faɗe shi ai annabi ya fita ranar kaza ga watan kaza sai aka yi kaza da shi da wani da wani da wani tare da shi daga nan sai aka je guri kaza sai a'a ba wannan nake yi ba ni ba wannan ne aiki na ba a'a in na dauko magana yakin badar ko zan yaba annabi a ciki in kalli abin da yake na bajinta da girma da waye mai jinjina in wuce shine abin da kawai nayi an kula to wannan shine ma'ana وتتبع القصص ban ban bibiyi kasassu ba wato kissoshi ba ba ba kissoshi da nake bibiya daki daki ba والتواريخ eh da kuma tarihi ba shi nake bi ba
بل أنا لم أذكرك kai bari ma dai ni ban ambaci wata kissa ba ma إلا بالتلميذ sai da wato abinda ake cewa wato jirwaye da kamar waka ko kuma flashing kamar flashing nake duk in zan ambaci wata wata wata qadiya ko wata kissa to zan dan shafi kanta ne kawai in wuce mafi yawa abinda nake kenan radiyallahu anhu والمدين النبوي shi ko yaban manzo to mun mun bar abin da wato shi faɗa kina a cikin mukaddimarsa to mun ci gaba wal madihun nabawi shi ko yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فن بدأنا wannan wani fanni ne wanda yake an fara shi منذ العهد الإسلامي tun الأول daga zamanin musulunci na farko aka fara yaban annaba bid'a bane shi yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa matsayin sunna ta qaririya kamar da zamu ji ba za ka ce mai bid'a ba dan tun zamanin annabin aka fara yabansa saboda haka yaban annabi ya da asaliya tushi
آية سيدنا حسان بن an soma ne a hannun wato wanda ya fara shi ne sayan na hassan bin sabit عبد الله da abdullahi bin rawaha da ka'ab bin zuhairin dukkanin sahabbai ne ومن إليه da wasu irinsu irinsu irinsu radiyallahu anhu Allah ya jira su wayannan su suka fi shahara wanda suka fi shahara daga cikin sahabbai mawaka annabi su ne wayannan amma akwai wasu ma har mata akwai ko akwai irin su Hansa mawaƙiya ce ko sahabiya ce kuma akwai irin su sai na Abbasu wanda yake yayi min qabla an yumsa fi zilali wa fi musaddai akwai wanda suka yi dai akwai su akwai su da yawa sun yaba annabi har na Fatima ta yi manzo Allah ta da baitika da sauransu dai suna haka amma waɗanda suka fi shahara Hassan bin Sabit radiyallahu anhu Ka'ab bin Rawaha Allah ya kara masa yadda wanda shi na je makabarin sa na ziyarce shi radiyallahu anhu yana ajuda sannan kuma da wato Ka'ab bin Zuhair wace Abdullahi bin Rawaha nake so in faɗa ba Ka'ab bin Zuhair Abdullahi bin Rawaha shine wanda yake ajuda sai kuma Ka'ab bin Zuhair Allah ya yarda da su
wata wasa a hazar fannin shi'iri to sai kuma wannan fanni ya kara faɗi kuma ala yadda sufiya a hannun sufaye su suka faɗaɗa shi amma da tun zamanin annaba aka soma sai da sufaye da suka cafke shi to suka suka dinga luliya shi suka dinga luliya suka dinga faɗaɗa shi kuma فاتخذوا وسيلة للتقرب إلى الحديث المصطفى domin su صلى الله عليه وسلم.
sun riƙi wannan fanni na yabo ko wannan fanni na waƙa wato yaban annabi sun riƙe shi a matsayin wani tsani na samun kusanci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam
وصدرت دواوين وقصائد ديوان في هذا الفن wato diwanai da yawa da kuma kasidodi masu tsawo sadarat duka sun zo fi hazal fanna a wannan banni an yi waƙoƙi masu yawa dogaye ma- sai ka ga ya ishe ka Mhm.
وكمية البيوت kamar misalin hamziyar imam gusiri ga tana ko kai fatar kan riƙe ya kal'an biyawo ya sama amma ɓawara wadda muke kanta na haihuwa ka duba ka gani yadda ya yi ta doguwa bai cika ɗari ku da wani abu ne ya yi manzo Allah da ita وبرجة kamar alburda sai mamul busiri ko abiyatu hakar a san sittin ma'ani a ce farrij bi hakar bana ya wasi alkarami eh 160 ce ita kuma alburda Mhm.
طيبة الكرناء da dai bata da garra tana bahani ita ko bai ci dubu ce ma da a cikin yamma annabi sallallahu alaihi wasallam والوسائل المتقدمة للفازان da kuma alwasa'il mutaqabbila wato shiriniya ta alfazazi ita ma ga ta nan bai duka da yawa ne وما ba a za mu ji mana ya mu ci nasi a a ya ga ga ka zo na kana ta فتوزعوا به
ake kai ne ishirin yayi wanda ba sami ishirin ya kace mana فتوزعوا به eh ma ila haiwa wata wasu sun- sun yarwata sun fadada a cikin yaban annabi ومدعوا شيوخهم fiye da yaban annabi masu sau kuma suna yaban shehunan su kuma har yau ومن يرون فيهم الصلاح da duk wanda suke ganin akwai gyaruwar hali tare da shi cewa salihin bawa ne shi ma sai ga suna yabansa أو يرجون في ذكرهم والخير ko kuma wanda suke fatan samun wani alheri a cikin ambatansa والتقرب إلى الله da kuma suna yi don wato kusanci zuwa ga Allah tabaraka wata'ala أما الشيخ إبراهيم to amma shi shehu ibrahim ya da muke magana a kansa yau فقد اتخذ ملح الحبيب المسلم محمد صلى الله عليه وسلم شغله الشاغل hakika ya riki yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aikin sa na dindindin bai da wani aiki da ya fi masa yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da'ima وشهد على ذلك قوله abin da yake shaida akan wannan shine fadin sa shi shehu radiyallahu da yake cewa سبحانه كفاني بمدح الهاشمي وعذري سواه ولي بعد القدو رواه كفاني بمدح الهاشمي وعذري سواه ولي بعد القدو رواه كفاني بمدح الحاشمي malam ya saya baka zauna kusa da ni wanda ne kai kawo ta kayan ya an sago yawa kafani ba dai lashi ya ishe ni yamma manzo Allah ya ishe ni وأذن جواره ni ina ganin ina mai da wani yaban annabi koma baya duk abin da ba yaban annabi ina ganin azzari ina wulakantar da shi a wuna da isa ba in ba yaban annabi ba, ni ban ga wani aiki da ya isa ba
ولي بعد ال- wali rawahu shi yasa ina da yammaci cikin yaban manzo Allah بعد ال- bayan jijjifi bayan nayi sammako da yaban annabi kuma da yammaci kuma har yanzu in yi sammako in yi yammaci aikin kenan kullun cikin yaban manzo Allah dake
وقت أعين shawar radiyallahu anhu ya isu da yaban manzo Allah ya ga ya ishe shi وما التفت إلى shi yasa bai waiwaya ya zuwa ga wani yaban annabi ba فقال bai waiwa ya zuwa ga wani annabi da yabo ba bai yabo wani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam in kaga shawar dalla ya yabo wani daban to wallahi rantse ya yabe shi dan annabin dan kuma alakarsa da annabin shi yasa ya yabi shi tukan radiyallahu anhu saboda alakarsa da manzo Allah ko ya yabo su daga cikin sahabbai kamar yadda kansa yake faɗa radiyallahu anhu yana cewa wa hal yata'atta ko hubbu ghairi muhammadin fa hubbu suwal mahil amayata wal fisku suwa me حب آل المصطفى وصحابه ومن كان صديقا متى حس- حصل حق وقوم قفوا من هاج أولى سرمدا فأمرهم صدق وحبهم صدق فمالك والنؤمان أحمد كلهم كذا الشافعي لهم أظلم الأفق كذاك أبو العباس أحمد سيدي كذاك الجنيد السالك الأيلم الخرق وكم بينهم أو بعدهم من محمد وعبد بنور منهم يحتج الخلق duk waɗannan da shawar da Allah ya lissafa ya yabe su amma dalilin ambatansu shine abin da suke a janibin sayyidina rasulullahi da haka yaban nasu kamar wata jela ce wani kawai wato wata zarba ce da ta fashe ta naso daga yaban annabin ta fashe ta naso su in ba dan tsakanin su da annabi da ba a yabe su kuma da ba su su ba mhm فقال shehu ya cewa wa hasbi madihul munhaminna wa zikruhu falam altafil lil ghairi dahran mulahiza mhm وحسبي wa hasbi madihul munhaminna sai na ce yaban manzo Allah ya ishe ni al munhaminna ne Muhammad kenan ne ma manzo Allah ya ishe ni وذكري da kuma ambaton manzo Allah ya ishe ni wannan ولم ألتفت shi للغير yasa ban taba waiwayawa ya zuwa ga wani manzo Allah ba da har tsawon zamani ban waiwaya ga an- wannan annabi ba ذلك.
in zama ina mai hararo wani manzo Allah ba zan yi ba ba zan iya haka ba وهو لا يعتبر الالتفات إلى غير shehu radiyallahu anhu baya Aha.
والثناء مهم.
عملا صاعدا shehu radiyallahu la ya tabiru amalan sa'iban shehu radiyallahu baya kallon wannan a matsayin aikin da ya dace a yi shine me al-iltifatu ila ghairin nabi shehu bai kallon waiwayawa zuwa ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil madhi was sana'i ka yabe shi ko kai masa kirari shehu bai kallon wannan a matsayin amalan sa'iban wani aikin da ya dace a yi eh inda zaka waiwaya gurin wani annabi shehu na ganin a wannan kai ba daidai bane kai abin da ba daidai ba mhm يقول shehu yana cewa ومن ومدح سوى الهادي المقفى مزلة ومين فكل المدح فيه مجمعا
ومن سوى هذا المقفى yaban wani alhadi kuma almukafa shine sallallahu alaihi wasallama yaban wani manzon Allah mai shiryawa kuma wanda yake shine annaban karshe مذلة wannan kaskanci ne a guna وميل kuma ƙarya ce da duk wanda zaka yaba ba manzon Allah ba sai ka faɗa abin da bai kai ba in dai zaka ziga shi sai ka faɗa abin da ba haka yake ba shi kuma manzo Allah shi kadai ne sai ka ziga shi ka faɗe shi kuma faɗar ta su zama ba kuskure ba abinda ka faɗa a cikin sa matukar ka kiyaye abu biyu da shi yake faɗa idza qulta abdullahi sayyida khalqihi fa qul fihi ma karshe ta ko za mu zo in dai ka kiyaye wannan biyu yadda duk zaka yi ƙasa da darajar manzo Allah kar ya wuce abdu yadda kuma duk zaka ko a'a yadda duk zaka yi ƙasa ƙasa ƙasa da shi kar ka manta sayyidu ne shi akan halitta yadda kuma duk zaka yi kolu kolu kolu da daraja sai ka manta shi Abdullahi ne bawa ne ka dauka shi bawa ne kuma ab shugaba to inda ka sa shi a kankanin wannan bracket din faɗi ko me zaka faɗa ko bayan nan fa kulfi ma karshe ta haka ne to saboda haka wa mainun duk yaban wani ba manzo Allah ba sai kai ƙarya a ciki وقل في المدي shi yasa duk wani yabo مجمعا فيه.
ya tabbata tattalalle ne a cikin manzo Allah ya tattara ne cikin annabi sallallahu alaihi wasallam
وقد التزم الشيخ ابراهيم وحده hakika shehu radiyallahu anhu ya ya rike wannan alƙawari da ya daukar wa kansa dinnan ya lizumce shi وما خرج عنه كيل shi yasa shehu radiyallahu bai taba sauka daga wannan alƙawarin ba ko da da dani daya haka bai sauka daga wannan alƙawarin da ya yanke wa kansa ba إلا أن يمدها Sai dai- النبي صلى الله عليه وسلم sai dai shehu radiyallahu in yana so ya bi iyalan gidan manzo Allah wannan kam وأصحابه ko sahabban sahabbansa masu girma ومن تمسك بحبلهم من da wanda suka yi riko da igiyar su min al-awliya daga waliyai shehu kan yabe su ma وهؤلاء to ai su wa'annan أمرهم من أمر النبي wannan lamarin su lamarin manzo Allah ne su ma وحبهم ومدهم da san su da yaban su خلق له duk matsayin yaban manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam kuma matsayin kirari ne ga annabi duka وإذا كان الغلو في المدح مذموما idan ya zama watakila za a ce to ai kambaman na zulaƙe abu ne wanda yake abin zargi a cikin yabo akwai abin da wato yan hausa suke kira kambaman na zulaƙe shine ka kambama ka kambama har ka dan yi wata abu kamar ƙarya a ciki shine ake cewa kambaman wato kambamawa da ta wuce gona da iri mu a larabci muna kiransa guluwi ko eh wato muna kiransa kaman guluwi ake kiransa ko kuma a ce masa mubalaga rahisa da ana faɗa ma'ana mubalaga shine kaiwa makura wajen ziga ko kuma guluwi ka dan tsallaka iyaka ma to idan ya zama tsallaka iyaka a cikin yabo mazmuman abin zargi ne ba a san mutum ya tsallake iyaka wajen yabo yanzu ka zo kana yabon mutum eh? malamin safan na gashi mutum ne a gaban ka kace masa kace masa toran giwa yaushe zama toran giwa bayan gashi mutum ne kaga kai wani abu ko ana ce mai dabbantarwa ko kuma ka zo ka faɗi abin da bai kai ma a matsayi ka ce shi ne ka ce duk duniyar nan ba wani sai kai ya za ka ce duniya shi kenan ko ko ka ce ya sarkin duniya gaba ɗaya misali kenan ko ko wani abu irin wannan dai wato kai wata ziga wata ke ta wuce gona da iri shine guluwi to wannan abin zargi ne a gurin musulunci amma ban ce maka a ka'idar waka ba domin a ka'idar waka ne laraba suna cewa wai akazabu shiri a azabuhu eh waka da tafi daɗi ta da aka ɗanyi ƙarya a ciki haka larabawa suke cewa su wannan ƙa'idar ce eh aka zabu shiri a azabu waƙan da ta fi daɗi a kunne ita ta wadda aka ɗan saka ɗaya ƙarya ƙarya haka aka ɗan ƙarya to wannan ƙa'idar waka ne amma a ƙa'idar musulunci ba zai karɓi wannan haka ne ba zai karɓi dole ka faɗa abin da ji gaskiya to in ya zama ya wato wato wato guluwi abin zargi ne a cikin yabo فإنه قدر الثقة في تو- ثلاثة أمور to amma duk da haka an yi rangwame in ji malamai banda guri uku a guri uku ba a zargin ka duk guluwin da zaka ba zargi a ciki أحدها na farko daga cikin ukun nan في مرض النبي shine a cikin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya guluwi yadda yake so anan ما لم يخرجه ذلك yukhrijuhu zalika matakar wannan din bai fidda manzo Allah ba عن دور الكشف gabaran daurin sa na mutuntaka in dai baka fidda annabi daga mutuntaka ka ce mai Allah ba in dai ka bar shi a matsayin dan adam to duk me zaka faɗa faɗi akan annabi ba kama kai gonar ba balle ka wuce ta da iri yanda ba wuce yake cewa an wuce gwa da iri ko ai ba ma a zo gonar ba in dai a annabi ne ba a zo gonar ba ma balle a wuce ta eh
قال imam al-busiri yana faɗa fil burda a cikin al-burda sai yana cewa madda adhu an-nasara fi nabiyihim wa hakum bima shi'ta madhan fihi wa takimi دع من جعله النصارى da'a ka bar madda adhu an-nasara abinda kiristoci suka da'awa في نبيه a cikin sha'anin annabinsu su kiristoci ne suka ce wa annabinsu ne na suka ce mai Allah ne ko wasu kuma suka ce dan Allah ne wasu suka ce a allolin ne guda uku akwai Allah da akwai Allah uba akwai Allah wato akwai Allah da akwai Allah mata ita ce Ma- Ji- eh, Mary sannan kuma akwai Allah the Holy Spirit eh shirme ne kawai to wannan kaga su kiristoci da suka zo zuga annabin su Isa sai suka ga ba ma abin da ya dace da shi a dukkan sufofi in banda su kai shi ga makamin allantaka sai sun yaka suke ganin sun burge to anan gurin sun fado shine busi yake cewa kakka irin wannan kai ka bar abin da kiristoci suke da'awa cikin annabin su kaka ce annabi Muhammad dan Allah ko ka ce masa Allah kaka faɗa haka وحكمت ما شئت amma in dai ka kiyaye wannan ka'idar to hukum kai hukunci bi ma shi da abin da kaga dama مدح fihi eh madahan fihi cikin yamma manzo Allah وحتجي amma ka kyautata yaban ka yi mai kyau mana in dai ka kiyaye waccan ka'ida baka ce masa Allah ko dan Allah ba to faɗi komai zaka faɗa kuma ka faɗi mai kyau a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ويرى الشيخ إبراهيم Shehu Ibrahim radiyallahu yana ganin cewa أن يوصف النبي shi yana ganin a siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama بكل ما من شأنه رب
sum'atihi da abinda a siffanta shi da abin duk abin da yake wato zai iya ɗaukaka ma- ambatan annabin وتقدير منزلته kuma zai martaba matsayin annabin sallallahu alaihi wasallam to duk abin da zai masa wannan to a a faɗa masa يقول Shehu yana cewa إذا قلت عبد الله سيد خلقه فقل فيه ما قد شئت لا تقتشر يترى إذا قلت عبد الله idan ka ce masa bawan Allah سيد خلقه kuma ka ce masa shugaban halitta Allah ka kiyaye wannan bracket din guda biyu kenan ƙasa ƙasa da shi in kaiwa ƙasa ƙasa da yadda zaka sauke darajar manzon Allah kar ka manta shugaba ne akan dukkan halitta ka dora shi anan shine martabas in kai sama sama da shi kana so ka fifita shi kuma to duk inda kai da fifitawa kar ka manta bai kai Allah ba shi bawa ne to in ka kiyaye wannan ƙa'idojin biyu fa qul fihi ma qarshi ta faɗi duk abin da zaka faɗa cikin annabi لا تخشى العطاء kar ka ji tsoron idira'i idira'i shine abin da manzo Allah ya hana wanda kiristoci suka yi manzo Allah yana faɗa a hadisi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqaruni kama aqaratin nasara ibn maryama kar ku ziga ne yadda kiristoci suka ziga Isa dan Maryam eh garin su ziga shi su kwarzanta shi kamo shi garin su ziga shi su kwarzanta shi su fifita shi sai zaga ba ma abin da ya dace da shi mun da su ce mai Allah suna ganin duk wani abu ba wannan ba in dai ba Allah suka ce mai ba ko dan Allah to su ganin su bai kai ba ba ba ma ba ma faɗa abin da ya dace ba tukunna eh to kar ka faɗa haka Allah manzo Allah yace la tadruni kar ku zuga ni kama aqaratin nasara ibnu maryama shi yace la tahtashir ibra in dai ka kiyaye wannan kaidojin biyu kaka ji tsoron wancan ibra inda manzo Allah ya hanye gabaransa والثاني to anan gurin mun lura kenan cewa ashe guluyi a cikin yaban annabi wannan ba abin hanawa bane shi an yi rukhsa a cikin sa mun kula inda an kiyaye ka'ida biyu to na biyu kuma daga cikin wato guraren da aka yi rangwame ko da mutum ya yi kambaman na zulake
في مدح الأشياء shine والأولياء a cikin wato yaban shehunnai da kuma waliyai shi ma nan an yi rangwame mutum ya yi kambaman na zulake a nan
ما لم يخرجهم أيضا عن قول البشرية shi ma dai nan ɗin ƙa'idar shi ne ya zama baka fitar da su daga mutuntakarsu ba ka ba su a matsayin mutane baka ce musu Allah ko kuma ma misali ba kai su martaba annabta ba أو يضرب من مرتبة بعضهم ko kuma ya zama ka kayi abin da kuma zai tauye darajar wasu kuma yayin da kake zuga naka waliyin kuma yake naka ci mutuncin wani yanzu kamar yadda wani akwai wani mai waka bawan Allah radiyallahu anhu ko da wani shi ma malami ya ta faɗa ya ce to dan Allah me yayi haka wannan wasu irin abu ne za a zuga annabi sai an yi haka sai a ce an tattake mutum zuwa ne ne an yi waye yaya za a mutsutsuke mutum annabi ne fa shi misali ko Allah wallahi ba dan muna faɗa dan mutum mutuncin wai ko lafiya kalau amma misali in za ka yi ba annabi sai kuma ka kamar ka yi wuri taɓa daraja annabawa kowane annabi ne ka taɓa fa iri ɗaya ne ba wani bambanci yanzu ka shi an tattake daraja waye an tattake an mutsutsuke waye an wayewa misali ai ba za a yi haka ba ta haka in ka zo kana ziga waliyinka kada kuma dan kana ziga naka waliyin ko shehi shikenan kuma sai ka je ka hayyace martabar wani waliyin kuma shine ma'anar ma la au ya gudu eh eh martaba ta ba'dhi
والثالث na uku kuma daga cikin gurin da aka yi rangwame shine wato ayi guduwi في في تعظيم الحج shine a cikin girmama Allah tabaraka wa ta'ala cikin yaban Allah nan kan ba guduwi ba abin da zaka yi وهذا لا قيد a nan gurin ba kaidi ba a ce ma kakka fitar da shi daga wani abu ba a shi kawai ba kaidi ma ko me zaka faɗa kan Allah faɗi in dai girma ne ba ba kasa zaka yi darajarsa ba shi kan Allah nan kan ba ma ba ma kaida ma wala hasra nan ba iyakance ba أما مدير المصطفى عليه الصلاة والسلام to amma yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina hukuncin sa yake وحكمه من الشريعة to shi hukuncin yaban annabi a shari'a حكم السنة التقليدية shine hukuncin sunna ta ƙaririya sunna iri uku ce sunna iri uku ce akwai sunna ƙauliya shine abinda annabi ce ku yi ko ya faɗa da baki za a ce mai sunna ƙauliya sunna ta baki abinda manzo Allah ya umarni da shi akwai sunna fi'iliya shine abinda aka ce annabi ya aikata sahabi ya ce naga annabi ya yi kaza ta zama sunna daga nan nan sunna fi'iliya sunanta sai kuma na uku shine sunna ta ƙaririya shine sunna ta tabbatarwa sahabi ya ce na yi abu kaza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa bai hana ni ba to wannan ya zama sunna shi ma domin da ba daidai bai da annabi ya tankwabar da su da ya hana su da ya kwabe su an kula to wannan shine sunna ta ƙaririya to an yaba annabi a gaban annabin kuma bai hana ba bari ma lada yake bayarwa an yi har tukuici har kari yana yi an san kari a yi liƙi eh har liƙi yake yi ma aka yi shi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya nuna cewa kenan ya nuna cewa wato daidai ne a yi mhm فقد مدحه غير واحد من الصحابة ai kaga wani ɗaya ba ɗaya ba na daga cikin sahabbai yadda Allah tabbata gare su sun yaba annabi كما تقدم kamar yadda ya gabata mun faɗa baya cewa kamar busiri kamar hassanu bin sabitin ko ba ba ta ba sanu ba ai ba busiri busiri ba sabi bane kamar hassanu kamar Ka- abdullahi bin rawaha kamar ka'ab bin zuhairin kamar wasun su da dama
وقر- وأقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tabbatar da su akan wannan aiki da suka yi na yaban sa bai ce ka kare yi ba bai hana ba da sai ya ce kai kai kai kai wannan aikin wasu yan bid'a ne sai nan gaba za su zo su dinga yabo na ba daidai bane ka ayi annabi bai ce haka ba bar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yayi بل إن ذلك كان بإذن منه kai bari ma sau da yawa suna yaban ne da izinin sa annabin ma yayi izini suke yi shi da kansa zai ce wa zai mun wa zai yabe ni ko eh ya taba faɗa yi sanda Abu Sufyana wato ya ci zarafin annabi ya faɗi maganganu haka shikenan Allah ya ce man yulafi wa anni waye zai kare mu wannan abin da ya mun yayi zambo a kaina wa zai kare Hassan bin Sabit ya tashi ya Rasulullahi ni zan kare manzo Allah ya ce anta lahu zaka iya zaka iya bismillah shi ga nesa ubai take dinga yi cikin annabi ko Allah yana cewa hajauta muhammadan fa ajabtu anhu inda Allah fi zakal jaza'u Mm. fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u ko eh kai zan bi annabi ni ko na amsa zan tare masa kuma na san akwai lada a gun Allah a cikin haka din kuma da annabi sai ya ce mai kai ba wani lada ai waka ta wasu ka- ba sai an samu lada ba a bai faɗa haka ba annabi a gaban sa aka yi wa inna Allah ne zakar jaza'u ko ya ce da babana da baban baban nawa shi ma da mutunci na gaba daya to dukkansu kariya ne ga mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahjuhu wa lasta lahu bi kub'in kai zaka zai annabi ka faɗi magana mara kyau a kansa bayan kai ba ma sa'ansa bane ba tsaransa bane fasharrukuma li khairukum alfidau dan haka kai da kake mafi sharri a cikin qurayshawa to kai fansa ne ga mafi alherin quraysha shine annabi Muhammad zan ci zarafin ka kai in kekketa ka kuma in kala annabi shi in martaba shi in gyara martabas ma'ana dai dinga faɗa mun ganu masu daɗi har manzo Allah ya ji daɗin abin da yi sallallahu alaihi wasallam to kaga annabin da kansa yace ayi saboda haka wani lokacin ma bi amrin minhu da umarnin annabin ake yi sallallahu alaihi wasallam
بل وأناب على بعض kai bari ma المقيلة wato manzo Allah ya yi tukuici ma akan wasu yabe-yaben da aka yi masa ma wanda aka faɗa a cikin sa ma وبمحضر منه kuma a gabansa ake yin yaban kuma ya ba da tukuici ma ya ba da kyauta akan an yi sallallahu alaihi wasallam خرج أبو سفيان بن الحارث to ga misalai Abu Sufyan bin al-Harisi wanda kaga shi dan dan uwan Annabi ne ko domin Haris na dan Abdul Muttalib ne haris ɗan abdul muttalib ne so kaga abu sufyan nan kenan wato dan bufan annabi ne sallallahu alaihi wasallam na'am wa abdullahi bin umayyah bin mugira da kuma abdullahi bin umayt bin mugira wanda shi kuma wannan ma sarki ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam
bin makkah to sun fita daga makka suka fita daga makka فجاءت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثنية uqabi eh sai suka hadda manzo Allah sun sallama a wila kice sai to uqabi suka hadda manzo Allah nan فيما بين مكة والمدينة shi gurin yana tsakanin makka da madina ne nan suka hadda annabi shi ma ya fito su ma sun fito shi su daga makka shi daga madina ya kai kace basa nan فالتمس الدخول عليه to dama abin da ya kawo su za su ce wurin manzo Allah ne su tuba saboda su suna daga cikin wanda sun zazzambaci annabi sun yi maganganu marasa daɗi a kansa a jahiliya kuma yanzu imani ya zo suna so su tuba gurin manzo Allah to sun taho dan su ne madina suka karo da sai suka kace basa manzo Allah shi kuma ya fito a cikin ba'aran sha'aninsa a wannan wuri sai ne su qaibi to shi ganan sai suka nemi izinin za su shiga wajensa a yi musu iso za su je gun annabi فكلمته أم سلمة sai sai ina ummu salama mai ɗakinsa wanda a tare ake da ita a tafiyan nan sai ta shiga ta yi manzo Allah magana ta ce ya rasulullahi
يا رسول الله ابن عمك ya rasulullahi ga dan baffanka ya zo shine Abu Sufyan bin Harisi وابن عمتك da kuma dan goggonka shine Abdullahi bin Umayt bin Mugira وسهرك wanda yake kuma ka san sarkinka ne sun zo suna son shigowa wajenka فقال sai manzo Allah ya ce لا حاجة لي فيهما ban da bukata a cikin su me za su yi mun me za su zo nan su yi mun kuma ni ba na bukatar su tabi أما ابن عمي shi dan baffana da yake faɗa wato Sufyan Abu Sufyan bin Harisi yake magana a kansa فحدك إربي shi wannan ya riga ya ya keta mutunci na ai ya faɗi magana mara daɗi a kaina tuntuni
وأما ابن عمتي وسهري shi ko dan goggona da yake faɗa kuma sarki na shi Abdullahi bin Umayt bin Mugira فهو الذي قال لي بمكة ما قال shi ne fa wanda ya faɗi maganganu masu yawa shi ma a kaina a maka ko ba shi ne bane ne wanda ya faɗi abubuwa marasa daɗi a kaina ne to me zai zo mun kuma yanzu bana buƙatar sa فلما خرج الخبر إليهما بذلك shikenan a kuma aka ba su amsa kace ga fa abin da annabi ya ce fa manzo Allah bai bai karbu fa zai ganku ba fa ba zai ganku ba ga abin da ya ce ga abin da ya ce ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له to kuma tare da Abu Sufyan bin Hanisu din nan akwai wani ɗana sa yana tare da ɗansa a lokacin wanda ta kaga shi ma wato ya zama kenan kamar dangi ne na annabi ko ya zama ɗa ne gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan ɗan nasa yaro ne karami kuwa
قال to shi kenan sai Abu Sufyan bin Harith ya ce والله لا يحزنن رسول الله صلى الله عليه da وسلم Allah nake rantsuwa ko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya izini in shiga wajen san ganshi yau dinnan قول أخذنا بيد ابني هذا aw la akhuzanna bi yadi ibni hadha ko kuma wallahi zan kama hannun dan nan nawa gashi dan karami ثم لنذهب في الأرض sannan mu tafi cikin ƙasa mu dinga mu zagaya cikin ban ƙasa حتى نموت أتشا mu أو ƙi جوع.
ci mu ƙi sha mu mu ƙi kwanciya a inuwa har mu mutu dan dan dan dan kishirwa ko dan yunwa za mu je mu halaka inda annabi zai gama ba to zan kama hannun dan nawa mu shiga daji kuma sai dai halaka ta ta same mu ba zan ƙara ci ba zan ƙara sha ba zan ƙara shiga inuwa ba فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da wannan labari ya koma wa annabi ga abinda Abu Sufyan bin Haris ya faɗa fa رق لهما to sai kuma tausayi kama shi ka san shi ne sallallahu alaihi wasallam sai kuma tausayi kama shi فدخل عليه shikenan sai Allah ya ce a izini su shigo sai suka shigo da فأنشده أبو سفيان Abu Sufyan yana shigowa ya faɗi gaban manzo Allah sai ya fara masa waka yana cewa في إسلامه wato ya faɗi waka a cikin sha'anin musuluntarsa واعتداله da kuma مع uzurin كان مبادئه.
eh da kuma uzurin da ya miƙa ga annabi ya faɗi maganganu wanda suke na uzuri ga annabi sallallahu alaihi wasallama na daga abin da aka sanya a aikata a baya zamanin yana kafirci din to yanzu ya zo ya tuba ne dama ya musulunta sai kama faɗa waka yana faɗa wannan yana cewa فقال sai ya ce لأمرك إني يوم أحمل راية لتقلب خيل اللات خيل محمد لك المدرج الحيران أظلم ليله فهذا أوان الحق أهدى وأهتدي فقل لسقيف لا أريد قتالكم وقل لسقيف تلك إندي فأوئدي هداني هاد غير نفسي ودلني إلى الله من أردت كل مدردي أفر سريعا جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب لمحمد هم أصبة من لم يقل بحواهم وإن كان ذا رأي يلم ويهندي مهم.
لأمرك da Allah ina rantsuwa da rayuwarka ya Muhammadu ina rantsuwa da rayuwarka إني يوم- cewa ni يوم أحمل راية ranar da nake ɗaukar tuta ta yaƙi لتقلب ta kafirci kenan lita galaba khairul lati wai dan wato tutar wato lata da uzza ta rinjayi khaila muhammad ta rinjayi rinjinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun nake yakan musulunci nake yakar muhammad akan abin da yake kai sallallahu alaihi wasallama لك المدلج الحيران wallahi a lokacin yanda ka san duhu ne didin kuma a gigice mutum yana cikin duhu didin baya ganin gaba baya ganin baya kuma gashi a firgice to kamar haka nake a sannan wato lokacin ban san gaba ban san baya ban san shirya bane shi san nake abin da ne da eh ba sa abin da ne ba da zama lailu wanda yake wato duhu yayi masa baki kiran haza a wa amma yanzu a wanzul haƙi yanzu kan lokacin bai- lokacin gaskiya yayi shi yasa a shirye da ni wa ataji kuma in shirya yanzu na zo neman shirya ne gurin ka rasulullahi a kullu sakifi ka gaya wa saƙif wato banu saƙifin ne shi ka gaya saƙif la uridu kitab ba na son yaƙe ku ba zan yaƙe ku ku ba ni guri ku ba ni hanya ba zan yaƙe ku ba kuma ku taɓa ni
wa kullu sakifi ka gaya wa saƙif kabila ce tilka indiba aw wannan shine matsaya ta ni cewa ba zan yaƙe ku ba kuma ku taɓa ni fa au idi ke ma ki alƙawarin ba ki taɓa ni ba ke saƙif dan in kuka taso min sai na taso muku sai dai a wata za'i hadani ya hadin mai shiryawa ya shirya da shi ne annabi Muhammadu gaira da wanda yake wato wato wato wato ya fi martaba fiye da kaina gaira gaira nafsi wa dallani ila Allah ya shiryar da ni ya zuwa ga Allah shine man darratu wanda na kora shi kullum mudarradin kowace makora da na kada shi nan na kada shi nan na dame shi na kafirci saboda ya faɗi maganganu marasa kyau shi ma yayi waƙe waƙe na zambata ga manzo Allah shine yake cewa darratu man darratu kullum mudarradi eh wanda na je- na kora shi kowace irin makardada eh ya biyo ta nan in tare in kora shi nan ya biyo ta nan in tare in kora shi nan haka na dame shi da sallallahu alaihi wasallam
firra sari'an a firru sari'an ina guduwa da sauri jahilan an muhammadin yanzu na gudu da sauri na ba abin da nake kai da shine kafirci jahidan an muhammadin yanzu na koma mai yaƙi dan ƙara martaba muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa uda'a kuma ana kira na wa illam an tasif li muhammadi an tasulli muhammadin ko da ban ban- ban- ban jingina da muhammadu ba dama a- a nasaba to yanzu na zama muhammadi a addini wa uda'a yanzu a kira ni muhammadi wa illa an tasif li muhammadi ko da dama ba ni da nasaba da manzo Allah balle ma ina da ita tunda yake dan mafa manzo Allah ne shi
usbatun su wato sahabban manzo Allah usbatun wasu irin jama'a ne man lam yakul bi hawa wanda duk bai faɗi irin abin da yake san ransu ko jin daɗin su ko abin da zai dace da zuciyarsu ba wa in kana za ra'ayin ko da wato ma'abocin ra'ayi ne shi wanda ya faɗi magana da ya faɗa inda bata dace da abin da sahabban manzo Allah suke faɗa ba yulam za a zarge shi wa in kuma za a ƙaryata shi abin da ya faɗa zai zama ba gaskiya bane
kala to shikenan sai mai ruwaya ya ce kala ma an shada qawluhu yayin da ya faɗi wannan magana da ya ce hadaniya hadin gairar nafsi wa dallani ilallahi man ɗarrattu kullum muɗarrad yayin da ya faɗi wannan ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daki kirjinsa فقال sai ya ce أنت قد an ta tsarrata ni kullum mudarradi kai da ma kai kai ka dinga kora ni duk inda kake kora ni ma'ana ka dinga kora ni gurare da yawa yau kuma gashi ka ka kanka eh Adamu annabi da yana tawa kungiyar sa abu amma da yanzu ta wuce shikenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce an ta tsarrata ni kullum mudarradi وكان أبو Abu سفيان Sufyan ya kasance ya haju بشير shi Abu Sufyan nan Ibn al-Harith ya kasance ne wato yana yin zambata ga manzo Allah da waƙe-waƙensa yana zambo ga annabi كثيرا so da yawa ya zambaci annabi da yawa a waƙa فكفر عن أشعاره to amma amma sai zama yayi kafara ga manyan waƙe-waƙen da ya da can din sai yayi kafara ga barin su بهذه القصيدة da wannan kasida wacce ke mai kaiwa matuƙa cikin fasaha ya faɗi magana mai kyau ba iyakar ta kenan ba dan kadan aka dai wa ciki
فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم wanda a cikin wannan waƙa ya yaba annabi sallallahu alaihi wasallam وبين ihtida'ihi fiha sannan ya bayyana shiriyarsa a ciki cewa ya shirya ولقد حسن الإسلام wala qad hasuna islamu waqiqa musuluncinsa ko ya kyautata yayi kyau musuluncinsa yayi kyau وكان له موقف مشرف ya kasance yana da mawkifi wato matsaya wacce take mace madaukakiya في الجهاد a cikin jihadi yaƙi yaƙin da ya tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman في معركة a yaƙin Hunainu dan shi yake rike da likafar wato dokin manzo Allah ran da aka yaƙin Hunainu shine wannan Abu Sufyan bin Harith da muke faɗa zaka ji muna cewa Abu Sufyan bin Harith ya ce sanda wato kafirai suka harbo kibiyoyi sai ka rantsa da Allah harari ne ta so ba kuma komai bane wato kibiya ce ko aka tambaye shi aka ce da shi wai da gaske ne kun gudu ranar yaƙin Hunainu yace amma Annabi Muhammad bai gudu ba ni nake rike da akalar sa ranar ina rike akalar raƙuminsa don kai ya tura kai ciki amma manzo Allah yana ƙara zaburarta yana yin gaba yana cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib sallallahu alaihi wasallam na'am
وروي أن عباس بن عبد المطلب wato an rawaito cewa Abbas dan Abdul Muttalib Allah ya ƙara masa yadda عم النبي صلى الله عليه وسلم wanda yake babban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama لما أتى النبي صلى الله عليه yayin da ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama منصرفه من تبوك lokacin da manzo Allah yake dawowa daga yakin Tabuka فقال يا رسول الله sai shi Abbas sai ya ce ya ma'aikin Allah إني أريد أن أمتدحك ni na ji ina so in yabe ka sha'awa nake in maka waka in yabe ka فقال له رسول الله صلى الله sai عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi قل لا يحب الله fata la yufaddidullahu faka ka faɗa faɗa abin da zaka faɗa cikin yabona la yufaddidullahu faka kar Allah ya sa bakinka yi wawulo wannan kalma wato addu'a ce laraba suka saba yin ta ce wato kar Allah ya sa haƙorinka ya faɗi shine ma'ana ma'ana kar kai tsufan kwando kenan shine ma'ana la yufaddidullahu faka addu'a ce dai mai kyau laraba suke faɗa wannan in ka faɗa ta magana mai kasaita ko mai burgewa mai ban sha'awa sai su gama haka
fa'in shagal abbas radiyallahu to anhu amma kaga saboda karama ko in ce mu'jiza na'am saboda mu'jizar sai na rasulullahi da annabi ya ga masa wannan an ce ya haura shekara 80 a duniya bai mutu ba amma ko hakori ɗaya ya faɗa bakin sa saboda annabi ya taba ce da shi la fadlillahu faka shi sa ko hakorin sa ɗaya ya taba faɗawa duk da ya haura shekara 80 da yau kafin ya rasu na'am fa'in shagal abbas to sai radiyallahu sai na abbasu Allah ya kara masa yadda sai waka ya kuli yana faɗa a cikin waka yana cewa min qabliha tibta fi zilali wa fi mustawda'in haythu yuqtafu alwaraq ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا لق بل نطفة تركب السفينة وقد الجم نصرا وآله القر تنقل من سالب إلى رهيم إذا مضى لم بدا طبق وربت نار الخليل مكتتما في سلبه أنت كيف يحترق حتى سوى بيتك المحيمن من خندف ألياء تحتها النطبق وأنت لما ولدت أشرقت العرض وضاءت بنورك له فنال في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق ونال في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نحترق نعم min qabliha tibta Abbasu baffan annabi sai ce da shi min qabliha tun kafin wannan rayuwar da kake ciki ya rasulullahi ta duniya dibta da can ka ji dadin wata rayuwa fi zilali a cikin inuwoyi fi mustawda'in cikin ma'ajiyai kuma haythu yukhsafu tun alwaraq inda ake banka ganye yana ishara ya zuwa ga annabi adamu da ya ci ganyen bishiya al'aurarsa ta yayi shi da matarsa suka dinga ciro ganyen bishiya suna yafa ko eh fa badallahu ma sau'atu ma wa dafiqa ya khasifani haisu yukhsafu ya khasifani haisu yukhsafu mun gani ya khasifani min waraqil janna haisu yusaful waraqu to shine nan ma'ana a lokacin annabi Muhammad yana jikin annabi Adamu a cikin tsatsansa sanda ya ci wannan ganyen bishiyar kuma dinga banka ganye a jikinsa shine ma'ana ka ji daɗin rayuwa a ƙarshen inuwoyi ba yau ka zo ba dama can kana nan domin da can kana cikin ma'ajiye ne inda Allah ya kai ajiyarka sallallahu alaihi wasallam na'am thumma habatta albilada sannan ka sauka a gari ma'ana ka sauka a cikin gari a nan duniya la basharun anta kai ba mutum ba wala mudghah kai ba gudan jini ba kai ba tsoka ba kuma ga kanan dai sallallahu alaihi wasallam wane mutum kai ba gudan jini ba wato kai ba mutum ba wala muzgatin kai ba tsoka ba wala alaihi kai ba gudan jini ba kuma bal nutfatin tarkabu sabina a'a bari dai kai a lokacin kana nudufa ma'ana kana tsatso kana cikin tsatso ne na mazaji tarkabu sabina da kai aka hau jirgin ruwa na annabi nuhu kana jikinsa lokacin وقد ألزم نصره mhm وأهله القرب wa kar aljamal garaku a lokacin da wato algaraku nutsewa ta ta samma nasran wa ahlihu ta ta samma wato kwale-kwale da wanda suke cikin kwale-kwalen shine kwale-kwalen annabi nuhu mun ci tafi daga gare shi
قبل صالح haka aka dinga cira to ka min salibin daga tsatsan wato mahaifi إلى رحمه ya zuwa mahaifa ta uwa jikin wannan kaka a cira to ka daga daga jikinsa kuma a saka jikin kuma mahaifar uwa haka aka dinga yi iyaye da kakanni dai إذا مضى عالم idan wata duniyar ta kare بدا فضل sai wani ɗabaka kuma ta fara haka aka dinga yi zamani bayan zamani وردت نار الخليل مفتتحا ya rasulullahi kai ka shiga cikin wutar halilu annabi ibrahim da kai aka shiga kana jikinsa a lokacin sanda aka je ba cikin wuta din nan ko kulna ya naru kunni baddan wa salaman ala ibrahim ai dalilin da yasa wuta bata kona annabi ibrahim ba kai ne a jikinsa sannan warata lana khalil muktasama ka shiga wuta annabi ibrahim kana nan boye fi sulbi a cikin tsallansa أنت kai din kana jikinsa a sannan كيف يحتمل yau ta yaya za a ibrahim ya kone ai ba zai kone ba tunda kana jikinsa a sannan ba zai kone ba ibrahim shi za bai kone ba
حتى احتوى بيتك المحن bai taka har dai zuwa lokacin da ka taro ya zuwa ga gidanka من خلدبا tun daga zamanin kindafa aliya'a kindafu din nan madaukakiya kindafu mata Iliyasu dan Muzaru ce sunanta kindafu to tun daga kan kindafu dan Iliyasu wato mata Iliyasu dan Muzaru al aliya'a wata ke madaukakiya tun daga nan ne ka iso gidanku ma sannan ne ka shigo gidanku ya rasulullahi inda za a haife ka
تحت حنطه eh wanda yake wato duk furici ran karkashin ta mana duk abin da zaka faɗa a cikin kwarzanta ta to kasa yake koma bayani
wa an kana ma wulita kai din nan ya rasulullahi lamma wulta yayin da aka haife ka in ji abbasu ba da abbasu ne ke wannan magana kaji maulidi ya shigo eh ai kun ji maulidi ko wa anta lamma wulita kaji maulidi eh kai din nan lokacin da aka haife ka rasulullahi asharaqatul asharaqatul ardu sai kasa ta haske ta falau ko ina ya haske kawai shikenan gashi da cikin dare ne amma na Amina tace ba inda ba ta gani a sannan wada'atul ufuqu sai ya zama wato dukkanin sasanni sun yi haske binuri da hasken kai rasulullahi wa nahnu fi zalika fi to mu ma ga mu fi zalika ziyai a cikin wannan hasken wa fi nuri muna cikin wannan haske har yanzu domin ziya'u haske ne mai dan dumi a cikin sa nuru kuma haske ne mai dan sanyi sanyi a ciki to duk biyun na nufi zalika ziya'i wa fi nuri eh mana duk muna cikin haske duka biyun kala biyun gaba daya Mhm.
wa subul rashadi da jalala da jamala masha Allah kwarai kuwa kamala ce ta hadu wasu bulun da shadi ga mu muna cikin tafarki na shari'a na hasar umunan ƙonuwa a cikin samuwa
amma hasan bin sabit radiyallahu anhu to wannan duka ne muna faɗa ne wai don mu ji cewa eh lallai ashe sahabbai fa sun yaba annabi kuma gashi ma a gaban sa suka yi yan wa ai dai mun ji wancan ko ta sayin na Sufi- abu abu sufyan bin harith ga wannan ta sayin na abbasu baffan annabi kuma duk da izinin sa a gaban sa kuma kai to ga wata kuma wanda yake kuma sayin na hasan bin sabit ne shi kuma yake faɗa masa ko yake faɗa ma a cikin yaban wato hatta sahabban sa ma hasan bin sabit yana faɗa radiyallahu anhu ma yudafi fakasiran ma yudabi da yawa shi yake tarewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yake karewa musulunci wal musulmi da kuma musulmai yayin da ya zama wato wato sun samu kansu cikin farmaki na kafirai in manzo Allah ko musulunci ko musulmai suka samu kansu a cikin farmaki na kafirai to Hassan shi ke zabura ya dafa masa ya kare shi wa hijaihim da kuma hijai irin na kafirai yana daga cikin irin kariyar da ya ba annabi a cikin waka shine fadin sa da yake cewa inna zawaiba min fihirin wa ikhwatuhum kad bayyanu sunnatan lin-nas tutabu qauman idha harabu darru aduwahum aw hawalu an-naf'a fi ashya'ihim nafa'u la yajhaluna idha hawalta jahlahum fi fadli ahlamihim an zaka muttasa'u سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فعلم شر البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لعدنا سبقهم تبع لا يركع الناس ما أوحد أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا لا يبخلون على جارهم بفضلهم ولا يمصهم من مطمع طوى عائفة ذكر بالواي إفتهم لا يسمعون ولا يرديهم طمع yace cewa zawa'ibu zawa'ibu jam'i na zibu kuraye ya siffanta sahabbai ne da kuraye saboda sadaukantakansu da rashin wato da farmakinsu da yadda suke kaiwa kafirai hari kamar da kura take kaiwa tana jin yunwa sai ce inna zawa'iba lalle cewa zawa'ib wato wato wayannan sahabbai min fihirin wanda suka sabu daga cikin kabilar fihiru da kuma ƴan uwansu ire-iren su dai mana ba iya fihiru ne kawai ba sahabbai suna da yawa daga wannan kabila daga waccan kabila akwai afihiru akwai bani adiyan akwai banu ausin akwai hazaraju akwai katan baji da kenan ko ka dawo makan ma akwai su bani tagalabin akwai bani bikiran akwai kasan suna da yawa sahabbai daga kabila kabila da sun fito Hmm? to waɗannan sahabbai kar bayyana sunnatan su suka bayyana sunna linnasu ga mutane ake tabunta sun bayyana wa mutane sunna ko ba komai sun yi jihadin yada sunna Mhm. su wa'yansu irin mutane ne su sahabban nan idan harabu in suka yaƙi da ku sai sun cutar da abokin gabansu duk wanda ya tare gabansu ya shiga ku ya lalace to haka suke idan kuma suka in kuma suka nufi su amfani jama'arsu ko tawagarsu sai kuma su amfane su wato akwai cutuwa akwai kuma alheri da a hannunsu in kai masoyinsu ne mutumin su ne shi ne su amfane ka in kuma kai ka ce za ka tare gabansu ne da shi shigi to yanzu abu ta kanka gaba ɗaya shi kenan so haka suke Mhm. ba sa yin wauta yayin da kai kai niyyar za ka yi musu wauta in ka nufi kai musu wauta masu ba su yi ma wauta ba eh su sahabbai an kwaɓe su gaban wauta ba sa yi ko da kai ka musu wauta eh fi- wato akwai muttasa'u suna da yalwa fi qadri ahlamihim a cikin ragowar hankalinsu ma na sa da hankali mai faɗi shi yasa su sun wadata gaban su yi wauta ba sa yin wauta dan su masu hankali ne ita ko wauta alama ce ta rashin hankali su wannan da ka ji na faɗa to ɗabi'a ce fa a cikin su ɗabi'ar su ce haka ɗabi'an nan kuma ba fararriya ba ce da ɗaɗɗiya ce dama can haka suke lallai su dama dama mutane ma'anar sharruha bid'a ai mafi sharri a cikinsu shine bid'a dama to wannan ba bid'ar abu ba ba ba wata bid'a ba ce a wurin su sabai cewa wata ɗabi'a ce tabbatacciya ba muhdasa ba a cikinsu dan su ma sa yin ma sa yin muhdasi saboda ita wato wato wato wato bid'a dama dama abin ab- sharri ce ma ba sa yin ta
in kana din nasu sabbaquna ba'dahu idan akwai wasu mutane ma sabbaku na wanda suke sun tsere sa'a ko sun yi nisa sun yi tsere sun yi sun yi shal sun yi fintinkau a darajoji da ayyukan da'a da bin manzo Allah da kare shi to in akwai mutanen da suke wannan ba a mu bayan sahabbai kullu sabtin to ka sani duk wani rigaye dai taba'u mai bi ne sabqihim ga mafi kankantar rigayen su mana duk inda kake da daraja da kololuwar martaba a cikin musulunci to ƙasa kake da sahabbai kowa yi kai haka shi zane ga mara radiyallahu anhu dama hmm? haka shi zane ga mara radiyallahu anhu dama duk wata martaba an ka dauke ta annaba to ba ta kamar ta sahabbai shi yasa ko da akwai wanda yake sabbaquna ba dahumu su ma sun tsere sa'a bayan sahabbai to amma dai ka sani kullu sabqin taba'ul li adna sabqihim duk wani rigaye to yana bin bayan kankani daga cikin wato rigayen sahabbai ne radiyallahu anhu
la yarka'un nasu mutane ba za su iya dinke ma awhad akubbu abinda hannun sahabbai ya raunana ba in hannun sahabbai fata ta kawo ba ku iya dinke shi ba
inda difa'i yayin da suka je kariya suka bada kariya a filin yaki kenan wala yawhuna mara kuma mutane ba za su iya raunana abinda su sahabbai wato suka dinke ba kuma
la yabkhaluna ala jari bifadlihim ba sa yin rowa bi fadlihim da ragowar abin da suke da shi ala jarin a bisa makocinsu su sahabbai ɗabi'a su kyauta in sai ka samu wani abu ya ragu a gidansu sai su ba makota ba sa hanawa ba sa rowa gaban wannan wala yamassuhum taba'u kuma wato wata ɗabi'a ba ta shafar su mimma irin ta kwaɗayi su ba sa kwaɗayin abinka kuma kai in suna zai ragu su baka kuma radiyallahu anhu su su baka kuma ba sa neman sa neman naka kuma Mhm.
a'ifatun zikrat bil su wahyi a'ifatun su wato waɗansu mutane ne masu kamewa zikirar ifatuhum wanda yake an ambaci har kariyar tasu wato kamewar tasu ma an ambace ta bil wahyi a cikin alkur'ani a cikin alkur'ani Allah ya ce tabaraka wa ta'ala wato ya Allah Allahumma salli ala sayyidina Fatima wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa banda wannan ma ko ta aya hmm? eh na hmm? ya zama mun jahilu aganiya amina ta'affuf ta'arifin musulmihum la yasan nas ilhafa wannan ayin dake ne mamad Allah barakallahu fika ka gani ko mutane tsammani suke zai gansu kamar maurata ba don wani abu ba sai dan kariya da kame da kamewa kawai kamewa ce ta sa sai ka tsammaci su wato mawadata hani la yasan nas ilhafan su ba sa su dinga na ciya ga mutane suna tambaye suna roƙon su abu ba sa yi ba sa yi sai su kame Mhm.
la yatma'una ba sa yin kwaɗayi wala yudihim tama'u ɗama'u wato ɗami ɗammani ko kuma kwaɗayi har yanzu wato baya sauke da darajarsa ƙasa ba sa bai da- ya zama masa da daraja ba sa kwaɗayin wani abu radiyallahu anhu wa misluhu kana to al irin wannan irin wannan fa yana da yawa wannan duk mun dan bada dan misali ne a matsayin shimfiɗa kan mu shiga cikin nurul basari kasan cewa shehu ibrahim fa ba- ma kuntu bil amin rasulullah wa adai ma fa albi walaikum eh shehu ibrahim ba shi ne farko a cikin yawan annabi ba kuma yawan annabin mai matsayin sa eh kasancewa wato yawan annabi abu ne mai tushe da asali a matsayin matsayin sa ma sunna ta qaririya tan tan tan tan tan talata zaka ka fara tun zamanin annabaki kuma zuwa yau dinnan shehu ibrahim ka dora waye daga inda aka ya tada sahabbai eh, mutane sun yi hmm? to wa misluhu kana yaf'alu kullun to irin haka irin haka da ka gani din nan haka kowanne daga cikin Abdullahi bin Rawaha ka Abu bin Zuhairin ko kuna la makama asar rasul kamar ka Abu bin Zuhairin kamar Abdullahi bin Rawaha su ma haka suke yi duk yadda ka ji din nan haka da suke su ma Allah zai nana mukafa'atar rasuli wanda shi Abdullahi bin Rawaha har tukuici ya samu a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama wa haziya bi burdatihi al karima ba Abdullahi bin Rawaha ka Abu bin Zuhairin nake son fara ko eh shi ya samu hakkyauta ya samu gurin manzo Allah da tukuici wahazi ya bi burdatihi karimati kuma ya zama ya rabbanta ya rabauta wato ma'ana da, da, da bargonsa wanda yake mai daraja din da manzo Allah ya yafa masa shi
ba'da ma taba wa aslama bayan ya tuba ya musulunta kenan daga abin da za yake yi wa madahar rasul ya zo ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashara wa ashada kuma ya dinga zuga musulunci na kwarzanta shi
nur al basar fi mali sayyid to yanzu ne za mu shiga cikin karanta nurul basari a cikin yaban shugaban talakai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ma'ana da abin da aka dina shimfiɗa ce a cikin ma'anar yabo da kuma mu yi ma mu zin kasidar daga baki da eh to insha Allah mu je a ɗan lokaci ابتكار الأحباب بلبل بالي Mm.
وغلوبي تهريج زلبل بالي yawwa اشتياقي a إلى mm. baiti baiti
ابتكار الأحباب tuna masoya iddikar eh fa hal min muddakir akwai ta qur'ani ko ai muzdakir ne fa muzdakir haka asalin ta yake akwai mutazakirin akwai wanda zai tuna ko zai wa'astu shine Allah yake hal min muddakir amma ko wata ka'ida ta nahwu ko sarfu wata ja akai idgamin wato muta ƙari bai ma muta masu ne ba eh ɗaya zalce ɗaya dalce sun yi kama da sun kusa yin kama da sun kusa da juna tunda sun yi kusa da zal da da dal sai aka cure su guri da ya zama kuma da kawai maimakon muzzu da kira aka ce muddakir kawai to shine iddikarul ahbabi tuntuna masoya Mhm.
بلبل بالي balbala bali ya zaburi zuciyata ta farfasa ta tunanin masoya ya zaburi ni gaba daya ta farfasa zuciya balbala bali kai daga jin balbalan na aika san akwai wani bala'i a cikin ko wani yanayin bala'i bala'i Mhm.
كغلوبي shi yasa guguna na تهريج زلبل tana kwarar tahami tana kwarara da yawa lizal balbal saboda waccan tafarfasar saboda waccan tafarfasar ta cikin zuciya sai guga na yake kwarar da ruwa kamar da bakin kwarya wanne ne gugan ƙwayar ido kenan wannan makiftai na idanuna suna zubar da ruwa hawaye yana ta kwarara wannan abun wani lizal balbal saboda tafasar da zuciya take ni shi wato mutum in yana cikin hammu in yana cikin wani yanayi na ya kunshi wani abu na damuwa a ransa ko to kawai ya gina hawaye sai gani hawaye sai gani hawaye kamar hawayen nan yana fitowa ne daga idanunsa ya sauka akan kirjinsa kamar dan ya kashe wutar da ke cikin kirjin shi yasa duk sanda mutum yana cikin damuwa in ya kuka sai in sanyi sanyi sai ya dan samu hucewa sai ya ajiyar zuciya wai yanzu ya dan huce saboda kukan da yi ne kamar hawayen ya zubo daga idanunsa ya jika kirjinsa ne dan kamar ya kamar ayyafa wa garwa shi wuta ne sai ya dan sanya ya ko ayyafa wa garwa shi me ruwa misali sai dan sai sai sauka sai ka ji cus ya huce ta irin haka ne shi yasa fa gurubi ta amir zal balbali na'am فاشتياقي إليه shauki na ilaihim ya zuwa ga su waɗannan masoya وغراب البين wato shauki na ne yayi yawa ya zuwa ga waɗannan masoya shauki nake zuwa ga haduwa da su da'ima annabi Muhammad yake nufi dawa ba wani abu ba amma dai ya soma ne da irin abin da Laraba suke soma da shi a matsayin haka ɗabi'a su take eh fa shauki ilaihim shauki na ya zuwa ga annabi ne so nake haɗu da shi kawai
وغراب البين to amma kuma gashi hankakar rabuwa أجر الجبون shi ne yake ƙara ziga juhuna wato makyabtai na bitta amma suke ƙara zuba saboda na ga hankakar rabuwa ya gifta shi ne ma abin da ya ƙara min kuka na farko da ni yanzu a cikin zafin raɗin soyayya nake ga shauƙin in haɗu da annabi kuma kawai sai na ga hankaka ya gifta wanda shi wannan hankakan laraba sun canfa da ka ga hankaka ya gifta to alamar rabuwa da masoya ta zo yanzu nan duk canfi ne kawai in dai an ga hankaka ya gifta to dole za a rabu da masoya za a samu rabuwa tsakanin masoya to kaga wannan sai ƙara ziga zuciyata ya ƙara ziga makibtana hawaye ya ƙara kwarara kamar ba zai tsaya ba na'am لم يزل من تقدم من الشعراء وغيرهم bai gushe ba wato al'ada ce ta wanda zai gabata daga cikin mawaka da wasunsu يتشاءمون بالغراب wato suna yin canfi da kan- da hankaka sun kasance suna yin canfi da kan- da hankaka dama can
وكان اسمه مش منتش مش mushtaqun مشتق من الغرب dama sunan hankaka an tsago shi ne minar gurbaci daga gurba gurba bakunta kenan ka san mutum ya bakunta to ya rabar duk masoyansa a baya ya zo wani wuri da bai san kowa ba kawai sai dai yanzu ya samu ban abokai ya samu ban masoya amma da yanzu ya samu kansa cikin kadaici in kai bakunta haka ne ko to daga gurba bakunta daga nan aka samu gurabu hankaka ka ji sunan ya kama ko gurbatu gurabu shi yasa dama shi kurin an canfa in dai an gan shi ya girma kawai to rabuwa ta zo
فسموه غراب shi البين yasa sai laraba suke ce masa ma gurabul bai na hankakan rabuwa والعرب يتطير wato wato hankakan raba tsakani shine bayu raba tsakani wal gura wal arabu su larabawa لا يتطيرون من شيء ba sa yin camfi da wani abu fiye da yadda suke yin camfi daga kan- hankaka
ويسمونه حاتما suna ma ce masa hatimu da da haƙarmi mara dugu ba hatimu ba hatimu ma'ana mai wajabtawa لأنه يحتم عندهم في الكراهية yahtimu indahum bil firaqi domin yana wajabta musu rabuwa in dai an ganshi sai an rabu su sun riga sun tamfa wannan in dai kaga hankaka ya girma to kurin ka shirya kai da masoyinka sai kun babe
ويسمونه الأعور على جهة التأييد larabawa suna kiransa shi hankaka suna ce masa ma wato wato mai ido daya wato dai wannan ba wai dan yana irin mana shi hankaka a'a sai dan kawai dan dai su canfi da shi ne suke faɗa wannan
waya kulu na fi shaidi suna faɗa a cikin siffanta wani abu su ce ash'amu min gurabul bayni kai kai dai wannan kafu kafu kafu ka hankakan raba raba tsakani ma wato matsala in ka san faɗa ma haka to kai matsala ka ta kai girma mubalagatin fi sha'un wannan duk dai ma mubalaga ce wato wato wato wato wato wuce gona da iri ne ma a cikin wato shi'umci
wa haqqaqa al-allamatul kabir qadi gar garabata karab da masana mai girma wato alƙali alƙalin garin garnada shine abu abdullahi shariful garnadi wato ya haƙiƙance wasarraha kuma ya bayyana ƙarara bi anna gurabul cewa wato hankakan nan na raba tsakani a haƙiƙa innama huwa ba wani abu suke nufi da shi ba raƙumi suke nufi raƙumi ne kawai domin shi yake ɗaukar al-lakitan qulubu domin shi yake ɗaukar su yake cirasar da su daga wannan gari zuwa wancan gari wal abyat bil gurabil bayni kuma yin kuma yin waƙoƙi da laraba sukan yi a cikin wato ambaton gurabul bayna ai suna da yawa muli adbi hadda fata an cika littafai da ita duk zaman da ka duba ka gani akwai littafai da yawa an yi magana kan gurabul bayna yaqulu ba'dhum wani daga cikin mawaƙan yana faɗa yana cewa zama gurabul bayni sahafa qulbihi tara faqra ma kallahu ya tsairu bil bu'di la'anta ala ushaqi akabahu manzarin wa abshu fil absar min ru'yati lahadi tasihu bi bainin thumma ta'saru mashiyan wa tubrizu fi thawbin min al-huzni muswaddi
zama gurabul bayni sa'a idan ya zama wato gurabul baini wato hankakan raba tsakani saha yayi tara yayi kuka wa qulbi to maza maza ka gaya masa kai kira shi maza ka kusurfunta ka ce kai kai kai tarafa yi ka hankali dan Allah tausaya tausaya ya ramaka Allah bil bu'di Mm, Allah al- Allah ya jefe ka da nisa Allah ya nesa da kai ya tsaye da kai wannan tsuntsu wanda yake mai matsala in ka ji yana kuka da mama ka ba shi hakuri ku sulhu ka da shi dan in ka bari ya caran nan ya gama to kai da masoyan kai kun rabu eh kai da bujiro kai kun babe eh kai da yan mata kan ma yasa ba sai abu ya zo ya dangwale kai da dan abokin ka kawai ku bata to ka ga yaya to wai haka laraba suka dauka in da sun ji kukan hankaka to an samu matsala eh da haka malama mu da ka ji hankaka yana kuka a kofar gidanka kamar zama zaka bashi hakuri inji wannan balaraba ka kira shi ku sulhunta sai kai kai kai rabaka Allah ya tsare bilbudi Allah ya nesa da kai Mhm.
la anta tuqahu man wallahi kai ne mugun gani wai wato kin abin da kake cewa mugun ji da mugun gani ko to kai ne a qabahu manzarin kai ne mugun gani alal ushaqi a gonin masoya in dai an ganka ganin ka ba ganin alheri ba kai hankaka wa absharu bil abshar kai ne mafi muni ma a idanu wato wajen kallon ido ka fi muni min ru'yati Allah fiye da ganin kabari gara mutum ya kabarinsa da ya ganka da a ganka gara aka kabari tusihu bainin ko tusihu bainin kana yin tara da da raba tsakani wato inda kai tara sai an rabu thumma ta'siru mashiyan sannan kuma kana jawo tafiya wato kai kana kana kana kana kana jawo mai tafiya wa tabduzu fi kuma kana bayyana a cikin tufafi muswaddin baki min al-huzn na bakin ciki kada an ganka an ga bakin ciki kawai to haka suke faɗa kan hankaka shi zaka shi Ibrahim shi ma ya ce fashi yaki ilahim wa gurabul baina agarajul funa in kai gurabul baina nan shi Ibrahim balarabi ne radiyallahu anhu hakka Eh, ya san abin da zai shiryawa ka saka ga hmm muje
wa tamar shaykh radiyallahu anhu shehu radiyallahu anhu sai ya ci gaba shehu Ibrahim sai ya ci gaba yasifu haluhu Eh? Ko ga ka Hmm. shehu radiyallahu sai ya ci gaba kuma ya sufa halawi yana sufanta halinsa wa taradduduhu fil fil maba ilman fil madi filmaziyi kidman kudman kuma yana taraddudi yana siffanta yadda yake kai kawo a kirjinsa na yi ko ba na yi ba taraddudi taraddudi shine kai kawo mutum yana sanya abu amma ya kasa yanke shawara sai abin ya dinga ma yawa a zuciya kamar in yi kamar ki shehu ibrahim ya ci gaba ya siffa halahu yana siffanta halinsa wa turaddu- wa tar- wa taraddudahu yana siffanta taraddudin da yake da shi a zuciyarsa fil madhi cikin cewa ya zarce kuduman ya ci gaba ne fil madhi cikin yaban annabi wa yaltafitu ila ajli to amma a lokaci guda kuma sai yana waiwayawa yana kallon gajiyawarsa kuma amam al-hadaratin nabi a gaban hadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take madaukakiya in ya kalli tulin girman hadara ta manzo Allah kuma sai ya kalli gajiyawarsa kuma sai ya ce kai anya na yi anya na yi to ga wanda yake faɗa a cikin wannan qa'ila yana mai cewa wa anata haram ni ga ni ido biyu na kasa bacci wa hadha hadani habbu riyani tasowar iska kuma hazahazani shine wato ya ya girgiza ni hazahaza ko hazzu shine girgiza irin vibration din da ake cewa na waya eh ko ko vibration din waya da su sun sa ihtizaz ihtizaz vibration to hazahazani habur yahin tasowar iska shine ya girgiza ni min al-gaba'il awani daga ina iska ta taso min albiqa'il awali daga bigire da ake cewa awali awali sunan unguwa ne a Madina mul uku tsakaninta da bambannin Madina unguwa ce kawai a cikin madinin manzo Allah an ce ma sayyidina Abubakar anan yake nan ne unguwar sayyidina Abubakar eh kuma ana ka shayar da ɗansa sallallahu alaihi wasallam sayyidina Al-Qasim a Ibrahim al-Mu'azzam afwan ana ka shayar da shi za mu zo to saboda haka nan ne a wali to daga katarnin madina iska take tasowa tana bugun jikina ai ta motsa ni na kasa nutsuwa ah mutumin da yake masoyi sai ya ji iska mai kanshi daga garin masoyin sa ta dake shi ba ya tuna mai masoyin ba sai shauki ya karu ba dama haka adam masoya take to haka shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ji wata iska mai sanyi ta kado ta kado sai ke cewa daga madina annaba amma sai fada sunan unguwa a madina min al biqa'il awali daga awalin madinati iska ta taso ta buge ni ai shikenan hazahazani wannan sai motsa ni na kasa hutawa
fatanar ni tilkar bika wannan bigire da ke cikin madina manzo Allah fatanatin ya ya fitince ni a zuciyata wa hajar fikirati kuma ya motsa tunanina izin kwasar bi me yasa garin Madina ya dame ka haka iz khusar bi hadmin risali saboda wato an keɓanci garin ne wato da mafificin manzanni shi sai na rasulullahi gari ne na manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam shi yasa nake shauki zuwa garin da'ima
awalil madinati shi awalin Madina da Shehu Ibrahim yace mai biqail awali al awali bil fatahi wato awali din ana faɗarsa da fataha ne a ce awali ba iwali ko uwali za a ce ba awali za a faɗa qura al madinati al munawwara wato alƙarya ce ta madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a basakawa min jihati najd daga katarnan bangaren garin Najadu in zaka tafi Najd daga cikin Madina to ta- ta- ta awali zaka bi
bainaha wa bain al madinati arba'at amyal tsakaninta da babban birnin Madina din mil hudu ne wa qila thalatha kila kuma an ce mil uku ne wa dhalika adna amma shine mafi kusa in ka fita daga Madina inda zaka fara tarawa a cikin awali kamar tafiyar mil uku ne wa adha thamaniya amma mafi nisa a cikin unguwa awali kuma daga cikin Madina shine kai kamar mil takwas kana tafiya a an kula kamar a ce nan farkon unguwa shine mil uku amma ba za ka tsallake ta ba kuma sai ka yi kamar mil takwas tsakaninka da Madina
wa bi hasturda'a ibrahim al mu'azzam kuma a nan garin a nan unguwar awali a nan ne aka shayar da anna- sayyidina ibrahim al-mu'azzam dan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har annabin yana zuwa da kansa ya je ya gano ibrahim sayyidina ibrahim al-mu'azzam a can ya karbe shi ya masa wasa ya komai sannan ya ba mai renansa kuma ya dawo ya bashi a can haka ya dinga yi sallallahu alaihi wasallam fihi fikri madah al amin
fikiri ya kai tunanina ihi ihi din nan wata kalma ce wato fi ismu ismu ismul fi'ili ne ismu fi'il amrin ne akwai laraba suna da wannan akan ce ismul ismul fi'il to wannan ismu fi'il amrin ne wannan zance ne na masu grammar Hmm? ma'ana ihi tana nufin zidni karo min shine ihi karo min kai tunanina ka karo min madhal amini yaban manzo Allah karo min yaban annabi da yawa wala ta'aba karka wala ta'aba'a karka ki karo min kusuran wai dan ka gaggajiyawa ta da kuma takaitawa ta da rashin fadin kirji na karka ki karo min an darki zakal madinati dan ka gana gajiya ga barar riskar majali wato fagen mazaje masu yaban annabi yadda manya suka kai suna da in- wato wanda manya suka kai da kwarin su da girman su da karfin su cikin yaban manzo Allah ni kaga ba zan iya kaiwa wannan fagen ba kar wannan ya saka ki kara min karo min in haka ne
عللني بملهه kwankwada min bi madihi yaban manzo Allah وانشرا kuma wani shirin ka yarwata ka yaɗa shi a jikina نشر مليه العميد domin wato nashir madina amina ka yaɗa yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama نشر المقام kuma yaɗawa irin ta magana الليل allala in an ce allala da yace allilani me ma'ana allala على al'allu wal alalu laraba sukan ce allu sukan ce alalu ko fa in lam yusuha wabilun ashe wannan dallu ne ba allu ba ko to akwai dallu da wannan to wannan dallu ne amma wannan allu muke magana eh al alalu me kenan
الشربة الثانية shi ne sha na biyu bayan ka sha na farko ka ƙara sha na biyu shi za ki ce kwankwada kawai allu larabci akan ce kwankwada da hausa kai وقيل Mhm.
الشرب بعد الشرب kila kuma aka ce a sha bayan sha tiba'an a jajjere shi ne kwankwada kwat kwat kwat kwat shi ne allu to kwankwada mun yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يقال laraba sukan ce علل بعد نهل yawwa alalun ba'da nahalin kwankwada bayan tsotsa nahalu sha na farko kenan alalu kuma kwankwada ta biyu Mhm.
قلدني من ملهه بعقود Ka- ka- ka- wato tunani na kalli danni karata ya mun ukudin kamar wata sarka ko wani wato kayan ado a wuya karata ya mun shi bi ukudin na Aha, min madayi na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam تزدري نظم wanda wannan sarkar ta yaban annabi da zaka rata ya mun tazdari نظم اللعان ta wulakantar da nazman la'ali shirin kowane irin lu'ulu'u duk wani shiri na lu'ulu'u komai kyansa da ƙayatawarsa wato da mata suke shirya lu'ulu'u ko gwal sai sarka da shi dinnan yana ɗaukar ido yana bada ƙawa ana sha'awa in an kalla to yaban annabin da zaki rataya min a wuya ko sarka yaban annabin da za a rataya min a wuya a rataya min wanda za ta mai da wannan gwal ɗin ba komai ba in an kalle shi a wajen kurjini ya zama wato sarƙar yaban annabi da ke wuya ta tafi ɗaukar hankali tafi kyau da ado da ƙasaita fiye da sarƙar da mata ke rataya ta gwal a wuyansu
kai fa mali ta yaya to ni zan yi yabo ne ma wai liman khadimu zurahu ta yaya zan yi yabon ma ga wanda yake wato hadimu zurahu hadimin hadiminsa wanda wanda yake masa hidima zan dan ƙasaita irin tasa jabara irin shine sayyidina jibrilu amintaccen Allah shi yake hidima ga annabi tulallah tsawon darare fa jibrilu shine hadimin annabi jibrilu khadimuhu wal haqqu najahu ko jibrilu khadimuhu wal haqqu najahu jibrilu ne hadimin manzo Allah fa to yanzu kai wanda ya zama jibrilu shine yake mai hidima ni ko in yabe shi tumi me zan faɗa cikin yaban nasa ma
kai fa mali lahu ta yaya zan iya ba annabin ne ma wai in zan yaba annabin ya zan lallan ƙwaran faɗa ma me zan ce to wa zal kaunu qurra bayan dukkanin samu wannan kakkab ɗinta duk kaunu duk abin da kake gani a cikin duniya da wanda ba ka gan shi ba da wanda ka sani da wanda ba ka san shi ba da wanda kake ji da wanda ba ka ji shi ba Mhm.
min sana'u to duk daga cikin hasken annabi Muhammad ne to yanzu wannan ka yabe shi ka ce mi shi da ya zama komai da ke duniya ma gaba ɗaya har wanda ke lahira har wanda ka sani har wanda baka sani ba duka daga hasken annabi ya fita to in yabe shi ce mi
wa za ka zainul rijal ai wannan shine kawa shine ado na mazaje shine adon mazaje annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai fa mali ta yaya zan yabo ga annabi kai mu da hilahu ta yaya zan yabo ga annabi wannan iran bayan cewa wato fitilun nan guda biyu da ke sama shine rana da wata kazal anjum da kuma taurari nazarun min nuri dan wani kankani ne na zu dan wani kankanin abu ne min nuri muta'ali daga hasake hasaken nan nasa ba su daukaka eh daga hasken sa madaukaki dan wani kuntu ne daga cikin hasken annabi aka san wa rana aka san wa wata aka san wa taurari to in yabe shin ce mi wato wato shehu ibrahim kenan kaga wani irin yabo cikin salo ko duk fa yaban ake ta yanzu to me za a faɗa kuma dama ai shine yaban ko Mhm.
kai fa mali lahu ta yaya zan yabo ga annabi me zan faɗa a cikin yaban nasa na tashi albiharu kazal bayan anhar.
cewa wato albiharu koguna da muke gani a duniya duka kazal amdaru haka na ruwa da ke sauka daga sama nazarun min dan nuri wani kankani ne kawai min judihir mutawali daga cikin wato kyautar manzo Allah take mai jejjeruwa din nan
kai fa mali lahu ta yaya zan yaba annabin ce me na tashi yaban sa alqulum bayan ilimai gaba ɗayan su duk ilimin duniya duka fa inda min judika duniya wa darrataha wa min ulumika eh ilmin lahu ilmin lauhi wal kadami bayan duk ilimai gaba ɗayan su kadaratun wani dan du- wani dan dugo ne kawai min fitalihi daga wato wato a zurfinsa as-sayyal wanda yake mai bazazawa koginsa mai bazazawa da ruwa mai yawa din nan to duk ilimin duniya gaba ɗaya dugo ɗaya ne aka dauko daga cikin kogin ilimin annabi Muhammad to in yabe shi in faɗi ne kenan
qala allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin sha'anin ilimin annabi wa 'allamaka ma lam takun Allah ya ce na sanar shi ka duk abin ya sanar shi ka duk abin da ka sani ba yanzu duk abin da manzo Allah bai sani ba Allah ya sanar da shi wani ya sake cewa annabi bai san gaibu banci ah in ban da rashin hankali ka zo kana cewa ai annabi bai san gaibu ba shi kuma Allah yana cewa na san da kai abin da ka sani ba to me gaibun sai nake abin da ka sani shine gaibu daga inda kace annabi bai san abu ba to daga sannan ma ya san ya san shi saboda Allah ya ce duk abin da ka sani nan ba na sanar da kai to faɗo na abin kuma dai ba dai wannan ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Allah maka malanta kunta alam Allah ya sanar sheka abin da kasance baka sani ba abin da Allah yake nufi a wannan min hakamin shari'i na daga hukuncen hukuncen shari'a wa umuri da kuma al'amuran addini wa qila kila kuma aka ce ba shine ma'anar ba allaka Allah maka min ilimin gaibi Allah yana nufin ya sanar sheka daga ilimin gaibu ma lam takun ta'ala abin da za baka sani ba wa qila kila kuma aka ce ma'anarsa wa 'allamaka min khafiyatil umuri an sanar sheka ubangiji ya sanar sheka daga cikin boyayyen al'amura ne wa 'adlaka sannan ya tsinka yadda kai ala dama'ir qulubi a bisa wato abubuwan da suke nan a cikin zukata
wa 'allamaka min ahwalil munafiqin ubangiji ya sanar sheka min ahwalil munafiqiya daga cikin halayen munafiqai wa kayduhum da kuma kircin su ma lam takun irin abin da duk baka sani ba da ya san da kai yanzu wa kana fadlillahi alayhi fadala Allah ta kasance azimin mai girma ce gare ka ya'ani abinda Allah yake nufi walam yazal fadlan fadlillahi alayka wato fadlan Allah bata kasance bata gushe ba mai girma ce gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa malihi ta yaya zan yabi annabin yabe shi in ce me kenan liman sana'u ila yabo na ya zai ya zai yabon ya yiwu liman sana'u ilahi ga wanda ya zama wato kirari na ubangiji tabaraka wa ta'ala munzalun fihi abin saukarwa ne a cikin lamarinsa Allah ya saukar da Qur'ani ne don kirari ga sayyidina Rasulullahi fa eh eh salli ala man umaru lam yadrihi waswaru min nurihi waswaru madhul lahu min al-ali haka shi yake wada cikin wata kasida sako shi na ce Allah ka dadin salati ga wanda Umar dan Haddab bai san hakika sa ba saboda nan da ya tambaye shi ya Umar ata da man ana ka san waye ni Umar ya ce Allah wa rasulu alam Allah ya ce an ladhi halaka Allah ta'ala qabla kulli shay'in nuri wa min nuri halaka Allah ta'ala kulli shay manzo Allah dinga ga masa kowa yi shi Umar bai san shi ba to wasuwaru min nurihi dukkanin halitta gaba ɗaya daga hasken annabi Muhammad ne sannan wasuwaru sun mai haƙura surorin qur'ani kuma madhul lahu min ali dukkanin sai manzo Allah ne daga Allah tabaraka wa ta'ala eh fa surata wan najmi tulwan wa tafahami talal mustafa zahara wa batnan wa tazfaran bi sirrin min asraril ilahi mukattabi duka baki da
kaifa madhi ta yaya zan yi yabo to ga annabin ce me muhammadan ya zan yaba annabin ne Muhammad ta zan yabe shi ne wa hawaruhu bayan shi annabin shi da ruhin yaban in za ka yabe shi ma da gunsa za ka samu madadin yaban ai shi da ruhin yaban dama kuma ai
aqwamu shi yasa ka ga mafiya ƙarfi a cikin masu yaban annabi wanda suka fi ƙarfi da basira da wa da ilimi da sani da komai sai ka gansa a cikin durƙushewa suke sun tashi yaban annabi mutum da ya tashi zai yabi annabi sallallahu alaihi wasallam duk ƙarfinsa duk dabararsa duk ikonsa duk iyawarsa duk iliminsa duk basirarsa sai ya tuntuɓe a hanya an yi wasa saboda ya ɗauko babban bango ne ya ɗauko wanda yake wato wato lamarin ba ba ƙarami ba ya ɗauko Hmm? sai na busiri radiyallahu anhu ba haka yi ba eh yana cikin imam annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kirarin yayi a cikin alburda yayi kirarin yayi kirarin ya kwarzanta ya tilawa annabi daraja ya kaza dai yayi kawai sai ga can yana cewa kai fama ballagul ilmi fihi annahu basharun kai mun kora sani a cikin annabi iya abin da za a iya faɗa mu ce kawai mutum ne kai dala mai wannan ba kalalu ba ai an tuntube yanzu duk makuna baka ce ba wa farko ba shabra ya ce o'o ba ma mabda'ul ilmi ba mabalagul ilmi yau da ta kai ne mafarko fa mafarin sani a cikin annaba a ce mutum ne yawwa to wannan kam na mafari ne amma makura mabalagul ilmi makura sani a cikin annaba a ce annahu wa sharu ai yana faɗin nan gudun shi ma sun ya kwanto ruwa yana cewa wani gudun fi annabi basharun sai sun ya kwantar ruwa shi ma haters ya rasa kuma abin da zai faɗa annabi muhammad shi ya bayyana jona mai rabuwar baita ya ce ka ce wa annahu khairu khalqin lahi kullihim manzo Allah shi ya jona masa wannan ka duba yana a cikin sharhin alburda yana cikin sharhin alburda shi ya jona masa ya ce wa annahu khairu khalqin lahi kullihim shi ta shi shi man da ya durkushe to mafiya ƙarfi a cikin yawa annabi ma durkushe cikin sun tashi yaban ni ko in yabe shi in ce me ya zan yi shehu radiyallahu anhu eh sai inda ka abu bin zuhairu ba ya ba ya ba ya ba ya durkushe ba shi ma a hanya a ya durkushe ko ya durkushe shi ma shi ba ya durkushe hmm menene hindi masululu eh innar rasula yace la sayfun yustaba'u bihi sai yace muhannadun min suyufil hindi manzo Allah yace a min suyufil lahidi ya durkushe ita min suyufil lahidi muhannadun min siyufil hindi ya ce wai wai ke shi manzo Allah wai takobi na kira ƙasa India ba su ta India kuma Laraba sun saba ne su ce wato takobi za su takobi mai karfi mai kaifi mai kyau sai su ce kira India a lokacin haka suke faɗa shi ma sai ya ce wa annabi wai takobi kira India sai manzo ta takobi kira Allah dai min siyufil lahi masululu takobi kira Allah to ashe duk masu yaban ma sun tashi ma durƙusha suke masu ƙarfin ba to duk ya zan yaba annabi zan yabe shi mai zan faɗa kenan shau kaifa to ta ya zan iya ba annabi ne iz anta afata kai ya za ka kai yanzu shehu ibrahim ya za ka ce yaban ne iz anta a ƙasar kulli ba'an bayan kai duk kafi su ma tsukukun kirji ma gara ma wa'ancan ma suna da faɗin kirji yadda suka tafi suka durƙushe din kai da kirjin ka ma yake ɗan tsukuku ma ba faɗi ya shehu ibrahim mun tuba yas ana mutum ke akhbari da fikir kai da kake ma mai daskararren tunani ma ba tunanin naka ma bai da ma bai bai bai bai da kaifi anta zai kai zu ikiladi kai mai ɗan kaɗan basira kaɗan ilimin kaɗan fasahar kaɗan kalmomin kaɗan kaɗan kaɗan zu ikiladi kai da kai mai ɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya za ka ke ba annaba haka karan ba ni shehu subhanallah ke kaifa wanda ke faɗa wannan baitin ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hu baiti dubu biyar ya yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam baitika sun haura dubu biyar kuma ba wai yawan ne abin kallon ba ko al'itibaru laisa bil kammi bal bil kaifi ba kai miya za mu kalla ba kaifiya akwai baiti guda ɗaya tal da shehu ibrahim ya faɗa in ka ɗauko duk yaban da ake a duniya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗora a sikeli ka ɗau wannan baitin ka ɗora wallahi lazim wannan baitin ya rinjaye shi duka yaban da ake ya rinjaye wannan baiti ɗaya na shehu kawai huwa kullu minhu kullu batnan wa zahiran fa zahiruhu abdun wal batnan sallati fa huwa tajalli zati bal huwa ainuha wa mulkul ali minha kaza malakutu izo wannan baitukan da me zaka auna su akwai wanda ya faɗi abin da shi ya faɗa a cikin wannan baitin radiyallahu ta'ala anhu to maganar ba ma ta yawa bace me yake faɗa ma shine abin duba radiyallahu ta'ala anhu now kaifa dan ka san wannan magana ne yake radiyallahu anhu ya iya shiga fada annabi ne shi wanda ya iya shiga fada annabi haka yake wanda ya san girman abin da zai tinkara dama mai muka faɗa shi sanar shi dama ya ci gaba da siffanta halinsa da kuma taraddadin da ke cikin kirjinsa game da saboda ya waiwa ya kalli gajiyawa sai kuma ya kalli tilin girman hadara muhammadiyya shi yasa ya dinga faɗa wa'ina abuwa to wanda ya san fada annaba haka ake shigarta a wanda zana ya yana shiga yana ɗage yana ɗaga kai in aka dankwafe shi a kuma tashi ba wa annaba haka sallallahu alaihi wasallam ko me kai duk yau abin da kai a cikin hidima ga manzo Allah ka kalli baka yi ba tukun ka kalli baka isa ba to sannan ne ka cika wannan ita ce cikar ma ita ce cikar maza mhm kaifa to ta yaya za a yi ayaban ne lakin harbi kai kyale kaifa kaifa nan haka nan shawar zalla ce kai kyale kaifa kaifa nan bari haka ya isa lakin bari bari bari har wil gaggawa
kal kai ta daffuli ta daffuli shine wato jemage ko hawan feda an kula ko eh jemage ko hawan feda dan makalkale dai ne mu gurin makale akwai aje ka dan makale tafe kai ma
bafi jumu'in dan a same ka lutulfa dan a same ka fi jibu ilmudahi a cikin dandazon masu yabo kablan kafin mutuwa ta zo radda za a zo kai ma ana lissafin wasu yaban annabi shawar dalla da ma haka ya faɗa ko eh fa illam mm, menene kusa wuri aurakan bima da yake aulinu kusa wuri aurakan bima da yake aulinu menene eh eh wa in katabul maddaha yawman wa azbatu sumati akum misal ladina qad hasan fa ya waiha ibrahima a fa ya fawza ibrahima in ja'a zikruhu bi zumratu man yusni alayka wa yusin akwai wani wuri da yake fa in lam akun usin madiha muhammadin usawwi da auraqan bi madhika ulinu wato shawara da yana cewa ne a cikin diwani ko cewa wa in katabul muddaha yawman idan wata rana malamai suka zo suna lissafin mai- masu yaban annabi sai a tuno a ai akwai wani ma shi ma ya yaba annabi ya rubuta sunansa to wani wani ya rubuta ai akwai wani ma ya yaba annabi sai a rubuta akwai wani ma sai a rubuta to in dai aka zo cikin lissafi ne ma aka sa sunana a ciki shikenan buri ya cika ni kuma wani abu nake so ba kawai a zo lissafin masu yaban annabi a ce hadda Ibrahim wa in katabul maddaha yawman idan sun rubuta masu yabo wata rana su malamai suna lissafin masu yabo wata rana ana rubuta aka zo aka rubuta wa asbatu sumati suka tabbatar da sunana a cikin list na masu yaban annabi a hab ainihin shi kenan akwai misran lazina kada hasan sai in ji ni ma kamar ina cikin masu kyauta da yaban ko da dai ban mai kyau ba eh fa ya fauza ibrahim kai shi ibrahim ya ci nasara na gama yin nasara ni gaba ɗaya da bukatar rabiya ya fauza ibrahim yaushe in ja azkiruhu bi zumrata man yusni alayka in dai ambatansa yazo cikin zirin masu yabanka aka ce haddani a ciki aka faɗe ni a shikenan kai wa in lam akun uhsin madiha muhammadi kai ko da ban iya ban annabi mai kyau irin wanda kowa yake yi ba ban iya mai kyau ba to bari dai usawi da aurakan ko ba komai in bata takarda da bakin rubutu dai in ce a cikin annabi ne wannan in dauki takarda duk in mata fenti da bakar tawada in ce saboda annabi ne ko iya wannan ma usawi da aurakan mai madhika bari in in- in bakanta takarduna bi madhika da yabanka wa ulil kuma in bayyana cewa na yabe ka dan kai nai to ni wannan kada ya ishe ni ka je da ake shiga fada annabi wai duk wanzu wani abin da shi ibrahim wai ashe wai kawai kawai ya dan bata takarda da takarda shikenan yace la ilaha illa Allah ba mu ikon koyi yes Mhm.
kun wa harbi qum dubbar wannan kaifa kaifa qum tashi ba za ka tashi da kansa yake ba qum tashi wahal wuri kai gaggawa mustanjidan aw ka nemi taimakon ubangiji da baraka ta'ala nemi taimakon nemi daukin ubangiji malikin wanda yake mamallaki minimal aw madallan mai taimako min zirjalani madallan taimakon ya zama daga Allah yake tabaraka wa ta'ala so alhamdulillah ina ga sai mu kwana nan ko mun yi fasali dai kenan insha Allah sai goben Allah ya yarda amin amin sallallahu alaihi wasallam zanzaniya zakiya kwanciya rahama fatar satul fati bismillahir rahmanir rahim